بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau shida ga watan muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan ga watan jun 2026 miladiya a wannan majalisi namu muke majalisin safe da muke katin zaure yau insha Allah za mu kato cikin da tafan fikihu za mu fara da askari ga shi ma'azo inda za a bayani kuma wallahi to bari mu sai sai mu dan shaɗara kaɗan sai ku riƙe bayan da za mu yi idan muka zo sati mai zuwa muka shiga dama shi sujudu sawi abinda ake bukata mutum ya rike lubbin matsalar tukuna sujudu sawi za ka fara da ita ka fara rike dalilan tukuna in ka rike dalilan to sai in ka shiga manganin malamai saboda manganin suna da yawa da ishtihadin su yayi yawa sai ka ga to malamin wani ya dauki wannan dalilin wani wani bai dauka ba wani wani ya dace wani wani bai dace ba an fahimci an fahimta yanayin lubban al'amarinsa shi amma in ka ce za ka dauki maganganu ko ko ta ko ta bi kowa na dosa kawo da jidansa sai ka ga abin bai wannan ba mafi kyawun littafi ne da na da na fa amfana da shi a sujud sahawi akwai littafin Sheikh Usman bin Taymiya da ya risala a wannan akan sujud sahawi littafi ne gajeren littafi kwarai da gaske ya kuma abin da ya zo da shi din kuma wato kusan ya fi zama ma'akuli ne a wajena banda shi kuma akwai gajeren tafi wanda wanda karantawa lokaci ɗaya ma mutum zai iya karantawa na ibn ismail shi wani tafi ne wanda yake wanda yake son ya fahimci lubban dalilai to in ya kalli wannan da littafin ya ishe shi gaskiya kusan da an faɗi dalila to akwai tafi kuma wanda aka aka ja shi sosai littafin al'ala'i wanda ya sharhin hadisin dule da yin shi ma wannan idan kuka duba shi to zai ba ku ne lugun yanayin da maganan malamai suke da sauransu kuma zai fahimci abubuwa da dama al'ala'i shi mai jami'ul bayani ba tahsi babban malami almajirin ibn taymiya shi ma almajirin ibn taymiya ne almajirin ibn taymiya ne duk da dai aqida kuma ash'ari ne amma duk da haka yayi yayi gidansu gidan ash'ira ne to amma dai yaro da ibn taymiya yayi talabta su wadda littafan dai sun za su taimaka muku kwarai da gaske bala ce fasulun fasali su jiru sahawi su jana rafkanuwa yajziwa an tarkis an tarkis sunan yana wato isarwa wadatarwa ga wani sunna da mutum ya bari sunnoni da mutum ya bari a sallansa sunnoni da mutum ya bari a sallansa wato ka ga anan yana maka bayanin duk in ka bar wani rukuni a sallah wani farali a sallah to wanda sai ka sallan ba za ta yi ba sai ka zo da na rukunan sai ka bar wata raka'a to sai ka zo da wannan raka'ar ba za ka zo ka ce wai kawai za ka sajjada na ba'adi ko qabli ya ishe ka ba an fahimta to haka ita da sawi a wajen malamai ana yi ne in aka bar sunan a sunanul mu'akkadat kuma wanda suke a wajen hanabila suna kiran su wajibai wajibat wajibat as-salah to a malikiya wanda suke da sunanul mu'akkada kamar surori da sauransu akwai magana akan karanta fatiha to wajen wanda ke ganin kafin fatiha ita ita ita ita ita ita sunna ce mu aka dace wannan kaga shi ma zai iya faɗan cewa ayi ayi mata lafkanwa to amma dai da yawa abinda yafi magana da tafi inganci a wajen malamai fatiha rukuni ne ta daga cikin al-arkan al-qawliya rukunai na magana ba wai al-arkan al-fi'liya ne kawai a cikin aikace-aikace ne kawai ake da rukunai ba ana da al-arkan al-fi'liya to bari mu kanta sai mu sai mu ishara zuwa ga maganar malamai wa huwa liziyada ba'da salami ga wanda ya sami ya zama ƙari yayi zai sujada ba'di walin naqsi aw ijtima'ihima ko in kuma tawaya mutum ya samu ko kuma aka samu tawaya da ƙari ko ƙari da tawaya qablahu zai sujada qabli kaga tun daga ya baya maka wasu masail guda guda guda uku na farko ya ce in ƙari ne za ka yi ba'ad salam a wajen malikiya wani zai yana maganar malikiya ne malikiya su a haka suke wannan ra'ayin guda uku don ra'ayin malikiya ne ma'am malik a wannan ita ce fatawarsa ƙari ba'adi ragi ƙabli na ƙasa wa zada ƙabli imam malik a wajen kokonto ko wajen na ƙasa wa zada shi ba ƙabli ne kawai a wajensa shi an fahimta shi ƙabli kawai a wajensa ko kokonto mutum ya yi ƙabli a wajensa shi ba kamar abinda imamu ahmad yake faɗin cewa kokonto a tsaya a duba a gani in akwai at-taharri ko kuma ko kuma adamu taharri ba at-taharri shine kirdado ka gani ka ga kaman kafirin jari cewa kaza ne a raka'ar to wannan shine zai zai samu mu tattauna matsalar kafin mu gaba kan mu fantama kuma mu ta bayani sujudu sahawi wanda ya me ya hukuncin sa shi wajibi ne ko musahabi muna jin magana dai an ce daga tarku sunan ne to wajibi ne sai an yi da ma sunan al muakkada ko zan kamar da kuka muka karanta a cikin usul a suka zama suna kusa da wajibi ne kuma wani lokaci yakan zama akwai alhaki ma idan mutum ya ya bar su ya bar su da gangan wani lokaci ma idan abin ya tsamari a wajen wasu daga cikin malamai ana isa na isa sallan ta ɓaci ya bar su da gangan amma shi ta sujudu sahawi wannan wajibi ne ko mustahabbi akwai abu hanifa shi da ke ganin wajibi ne baki da sujudu sahawi mutukar kamar wani abin da sallan ka ba ta cika sai da wannan abin to wannan wajibi ne sai ka sujudu sahawi sai dai shi abu hanifa mai baya yana cewa kuma ba zai kuma bata maka sallah in ka bari ba amma dai wajibi sai ka sai ka yi an fahimci maganar abu hanifa wannan kuma magana ce shi ma imamu sauri imamu ahmad imamu isa bin hawiya suna cewa duka waɗannan wajibi ne sai an yi sai dai kowanne akwai tafsiri shi kuma abu hanifa yana cewa la tabdulu salatu bi tarki bi tarki sujud sahwi sallah ba ta baci dan ka bari amma dai wajibi ne ko za akwai wannan akwai wannan shari'a ai abin da wajibi ne amma in dan ka bar shi kuma ba za a ci sallan ka ta baci ba kamar kamar haka nan kana ganin a wajen malikiya kana ganin ga najasa a wurin sai ka zo kai sallah to wannan wajibi ne suka ce sai ka sai ka gusa inda babu da jasa da to amma idan kai sallah wajen da aka a wajen a wajen su suna tafsiri su gani a sallan tana da ko ba ta nan kamar da na taba ga muku kun duba maganar mazari a cikin shayin da ya masalkin za ku ga wannan bayani wajen me yasa malikiya suke cewa kusar da najasa a wato wajibi ne ko sunna ce mu akada amma ko ba sharadi ne sallah ba ba sharadi ne karban sallah ba an fahimci maganar shi ana abu hanifa yana cewa wajibi ne su jiru tsawai amma ba sharadi ne kuma da cewa sallar ta yi ko ba ta yi ba eh ina sama taki wannan shine maganar abu hanifa babu ahmad ya shi yana da riwaya wajen guda uku na farko yana da riwaya da ke cewa ta ɓaci in ya bar in ya bar abin da sallan tana ɓaci in aka bar shi da ganga babu ahmad yana bambancewa akwai abin da in aka bari sallan da ganga sallan tana ɓaci akwai abin da kuma ba ta ɓaci ya kamanta abin kaman abubuwan aikin haji in kamar wajiban aikin haji a kullum za a ce sai ka zo da fansan su ya ce idan ka bar abin da ke sallah ba ta cika sai da ita to wannan ta ɓaci amma in kamar abin da sallah tana cika mukammilati ne na sallah kawai fada'il ne kamar wasu addu'o'i ne wanda suke ana san lalle ka yi su a wajen sai baka yi ba to wannan ko da baka zo su sai su sahawi ba ai mukammilat ne da ba fada'il ne fadila ce wannan ba za ka ba dole ne bata ka sanar baka ba amma an kabar sunanul muakkada ko wajibat a wajen hanabila da su abin da suka kira shi wajibi a sallah wajibi a sallah a wajen hanabila shine sunna muakkada a wajen malikiya to idan kabar wannan da gangan to wannan sallah ta bata a wajen imamu ahmad in kabar sujud sahabi da gangan baka yi ba an fahimci an fahimci maganar ko to kuma yana da wata ruwaya da yake cewa kuma sallah tana ɓaci ne in ya bar kabli irin maganan wa irin maganan malik malik shi duk da kan yana cewa sunna muakkada amma wa dai imam malik abin sujudu sahwi na qabli kabari da gangan baka yi ba sallallahu alaihi wasallam saboda ita wannan ta daga cikin jinsin sallah ne a cikin sallah ake son ka karasa ta tawayan da ka samu tawaya ce tana ta cika ta tawaya shi ko kari da amma sanin ta cika wannan bangare ake son ka furzar da shi sai aka ce kai ba'adi a da imam malik saboda haka sai yake ganin in ka bar ba'adi ko da bayan wata ɗaya ne in ka tana shi kenan sai ka yi shi amma qabli wajen imam malik shi wajibi sai an sai mutum ya yi idan mutum bai yi ba to shi kenan kuma zai zama sallar ta ɓace saboda wannan imam shafi'i to shi a wajen kuma kowanne hali ma shi shi shi shi shi sujudu sahabi wala musahabi ne wasu mutum malamai sun ɗauki magana imam shafi'i amma maganar cewa musahabi ne koyaushe a yanzu magana na ba ta kwanta a hukunci su ma da jafar tun ba a yi su kenan amma ibn taymiya suna ganin a gaskiya sujud sahwi wajibi ne domin ubangiji ya kawo sai zan ya zama ya cika sa maka sallarka to kuma ka bar sallarka a tawaye kuma ka ce akwai ta so wannan wani abu ne sai dai wasu abubuwan da yake dama ba dole bane a sallan a musahabi ne yin yi din a kusa abubuwa za ka gani a kusan sallan ta cika mukammilat ne kawai misali kamar a ka tsaya da ka tsaya sai ka za ka bayyana da karatu sai ka fara asirtawa sai ka tana cewa fa'af haka kai maliki yau bide sai ka tana ƙara dawowa ka sake maimaitawa to ai ka tana ta cika ta irin wannan hala wasu sai malama cewa ta ga wannan ai musamman mazhabin imam ahmad yana ganin ba da ba sai ba sai ka yi su da sahabi ba amma idan ka yi wannan musahabi ne ka yi kyauta wannan in ka bar shi kuma in ka bar shi kuma ba za a ci sadaka ta ba amma kamar wasu abubuwa muhimmai sunan mu'akkada mu'akkadai a sallar to a wajen malamai da yawa suna cewa wannan sallar ta baci to imam malik yana cewa idan qabliya ne to la'anna mahallahu qabla salat wannan lalle sai mutum ya wannan kun fahimci kun fahimci maganar su wannan shi imam malik yana bambanta tsakanin sunan fi'liya da aka bari da kuma sunan qawliya shi yana cewa lallai sallan ya taɓa ne in an bar sallan fi'iliya ba ba ba ba ba ba kauliya ba kusan kauliya wajen imam mala ma sallan wato sallan kauliya ko a wajen sa akwai a wajen mazhabin sa akwai tattaunawa wajen rukunai ana samun rukuni a sallan kauliya ko ba a samu ba magana fi inganci ana samu dan ga fata fata kauliya ce ana iya samu wannan namu shiga za mu kara bayani amma insha Allah na dai muku bayani ne ku fahimci inda abin suke ne to sai maganan a ina ake yin sujudu sahwi yaushe ake yi tun daga nan za ku ji maganan malik malik shi ya tafsiri ya rana bayani ya ce ƙari ba'ali rage qabli na ƙasa wa zada qabli abin da wataƙila ya faɗa da ƙara faɗa ba kuma shine kokonto kokonto kuma qabli kun ga hala ce guda uku ko hudu guda hudu ƙari ba'ali rage qabli na ƙasa wa zada qabli shakka qabli a wajen imam malik shi a wajen sa haka yake a wajen sa haka yake amma malamai sun tattauna su ma akan wannan kowanne kuma ya tattauna gwargwadon yadda hadisin da ya samu ya zo masa rago ko sai ishtihadi wannan shi ne abubuwan da suka faru gaskiya saboda kusan hadisin hadisin sujud sahabi in baka tattara su ɗaya ba za ka fahimce su ba gaskiya abin da Ali ibn Abdullah al-Madini ke cewa ma hadisi da ke zo a babi daya idan kana son ka fahimce shi to ka hada shi waje daya idan baka samu ka samu wani bangare na hadisi da ragowar kuma za ka ji duk sauran ishtihadin ka ya kare to imam malik shine ke yake kawo tafsiri gwargwadon yanda ya samu hadisai da samu na manzo Allah da manzo Allah samu yayi kari da ya kari sai ya ba'adi manzo Allah an samu yayi ragi da ya ragi sai ya qabli manzo Allah bai yi kokonto ba amma sai ya faɗi cewa aka kokonto shikenan sai ai qabli saboda kamar ya samu wannan hadisan amma hadisan Allah dan Mas'ud bai amfani da shi ba an bi maganar malik shi Abu Hanifa abu hanifa yake cewa shi kabli baki daya shi ba da salam shi ma gurgudan hadisin da samu Allah dan masu da sauransu ai wannan sujudu sahawi baki daya ba da salam ake mata an fahimta shi ko shi babu shafi yake cewa sujudu sahawi baki daya kabla salam ake shi ma gurgudan sunan da ya samu eh kaga aka san imamu abu hanifa imamu ahmad shi ya gurgudan shi ta dan kusa da malamin imam malik amma shi sai akwai inda ya dan saba yake cewa sujada baki daya kabla salami ne sai dai wajeje guda uku da aka samu matsala yayi ba'adi ina ne wajen misali mutum ya yi raka'a biyu da ya raka'a biyu ya raka'a hudu sai ya manta ya fara magana to da ya dawo kuma sai ka dawo da ragowar raka'a biyunsa ba ya cika ba to ka sai ba'adi irin yana matsala ya sujudu sawi na na na na hadisin hadisin zuliya da yi sannan kuma sai wanda ya ƙara raka ɗaya hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ya ƙara raka ɗaya sannan kuma sai wanda ya kokonto ya kuma yi taharri waje guda uku imamu abu da fada wanda ya kokonto ya taharri hadisin abdullahi dan mas'ud malamin imamu ahmad da imamu malik ya ya yi hadisi a wasu wuraren wuraren imamu muhammad ya cewa za ka yi ba'adi ne waje uku wajen wanda ya yi sallar masallar kafin cika sallarsa wani hadisi ya zo kan wannan kai tsaye shi amma ba amur cewa yi duk inda samu matsala ya yi ba'adi to ai ba'adi duk inda ba samu matsala ya yi ba'adi ko kabli ba to ai kabli kawai saboda sujudu sahwi min jinsi salah yana daga jinsin sallah saboda haka yanbaghi an yakuna wato qabla at-taslim qabla salah an fahimci maganar shi sai kuma wajen at-tahri wanda shi kuma shi ya amfani da shi malami ya amfani da shi ba shine wajen ashakku ma at-tahri sai shi ma ibada salam kamar wanda hadisi yazo a wajen na Abdullahi dan Mas'ud so kusan kun guji wannan shine shine kusan kulasa na malamin malamai in muka shiga za ku ji inda abin suke amma hadisai da za ku rike yanzu kafin mu shiga a kun ga akwai hadisin farko hadisin Abdullahi bin Wahaila mun karanta shi hadisin Abdullahi bin Wahaila me aka faɗa hadisin Abdullahi bin bin Wahaila yana cikin sahih al-Bukhari cewa aka yi mazala ya miƙe wajen tahiyya bai ƙara sallarsa ba sai muka jira mu gani ya za a yi shi kenan sai mazala sai ya ƙabli sai malik ya ce to kaga me yasa mazala ya ƙabli saboda rage saboda aka to yanzu mu sa shi wannan ya zama dalili ne da duk yayin da muka yi wani rage a sallah zan yi ƙabli kaga mazhabin imam malik ya fi kyau a wurin da akan wanda ya ce kulluhu qabla salam ko kulluhu ba'da salam mazhabin imam malik ya fi kyau a wannan wajen kuma ya dace da mazhabin Imam Ahmad wajen cewa wato dama shi ma a wannan wajen shi ma kabli za a yi to sai kuma hadisin hadisin wannan Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya ce sahih mazala yi sallah yi sallah raka'a biyar ya juya suka ce masa ya aka yi suka ce sallata khamsa mu yanzu inda yanzu ne limami tashi ne sadaka ta biyar ko musan ka ta da mu tsaya za mu jira shi ba za mu bi shi ba ba ka yarda dama ka bi kana da yakinin ka a hudu ne kai ka tashi ka je na biyar ba ka yarda ba su ba sani ba saboda suna ba ya sani ba ba za ana mishi wahayi ba sani ba ko wani abu ya karu an fahimci amma idan ka bi shi ba ka sani ba kuka yarda a biyar to idan an gama kuma zai bani wannan kuma shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud suka ce yaya aka yi mazala ya me ya faru sai sallata hamsan shikenan sai daga baya sai sallar ba'di a wurin sai sallar ba'di eh sujudan ba'di wannan shine abin da ke akwai saboda haka idan misali limamin ka ya miƙe ko dai kai sallama gabanin sa in ka ga bai dawo ba ko kuma ka jira shi in ya dawo ya kun gama shi ya sallama ka ko kai sallama tare da shi eh to ai wannan ya daga cikin halat da da ake sallamewa a ban lima in aka ga abin nashi na ba ya kwance akwai akwai inda malamai suka tattauna ai akan wannan to kaga an sa ba ali malami shi kaga wannan ƙari ne sannan kuma a hadisi zuwa da dai manzala ya ya ya ya ya sallama qabla itimami salati ya yi sallama gabanin cika sallansa to kaga da ya tashi da ta sallar a tawaye take ya yi magana kuma daga ba sai kawo sallar ka abin ya cike sa ba ta zama hudu ba to me kari yanzu maganar sa sallaman da yayi kaga kari ne to sai ce shi ma kaga ba'adi aka yi auren to kaga tunda ba'adi aka yi sai ma bane ce to duk wani kari kaga ba'adi za a yi ana da hadisai guda biyu mun kawo eh mun kawo hadisin Abdullahi bin Bu'aira mun kawo hadisin Abdullahi dan Mas'ud mun kawo hadisin Abu Huraira dole dai ne kenan sai kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud kuma wanda ya zo yake cewa duk wanda ya kokonto a sallansa to ya kirdadan abin da yake daidai a wajensa in ya yi kirdadan abin da yake wajen daidai a wajensa sannan sai ya ƙara sallansa sai su tana baki wannan in ce imam malik bai dauka ba ka kokonto ne amma ta da rinjayarwa shi ne ɗauka ba malik saboda haka babu abu amma shi ya ɗauka babu abu kuma ya dace da wannan sunna a wannan wajen sai ya ce in kuma abubuwa da zaka tarji sa da yawa misali ka tana ka tana cewa wani ya dan taba kofa a wurin alaka ta biyu ne aka dan taba kofa sallan ka tace ka sallan ka tana ganin zaka ta kaza ne to mujarradin kai wannan kokonta to shikenan zaka san tsiran ba'adi amma tsiran ba'adin nan a manhabin imamu ahmad tun da takmiri na sallah kara karin jayar wannan ba ba ya abu da yake cewa kuma in an bashi sallar da ɓaci tun da ai mukammil ne na sallah an fahimci abin da muka faɗa a baya na kamar alibi gane ba ka gane maganar ba da kai ba da kai yayi maganar cewa a dole mutum ya sujada ya sujada da kanwa ba sai ka cewa idan mutum ya ibar sujada da kanwa da gangan a cikin abin da barin shi da gangan yana ɓata sallah to sallar ta ɓaci abinda kuma ko da an bashi sallar ba ta ɓaci to ko da ba a ci sallar kwalwa ba sallar ba ta ɓaci ba to kaga ai shi yanzu wannan yaron ya cika sallarsa lokacin da ya kirdado sai ya ce wa ya tsammanin cewa sallarsa lokaci kaza ce ta uku yake ba ta hudu ba sai ya ƙara sallarsa haka to kaga ko da bai sujjada rafkanuwa ba zai nuna min imamu ahmad muktazan mazhabin sa sallar sa akwai sallar tana da an fahimci maganar to sai kuma hadisin da kuma maliki a maliki hadisi abu sa'id al-khudri shine hadisin na karshe shi abu sa'id al-khudri shi maza da cewa in in an idan shakka a duk in ɗayan ku yayi kokanto wala tsarahi shak to ya wurgi da kokanta wal yabni ala masayqana ya gini akan yaqinin sa to kaga me ya yaƙini shine wato al'aqal din misali kayi kokonta daga uku kun ne ko na hudu to me kokonta ta hudun ce kokonta ta uku yanzu ta yaƙini ce ai ta samu dama ita yanzu kana tsammanin ita ce wacce ta samu dai koko yanzu ma ka ba ƙara akan ta to ai ƙara ita ce shine kokonta to zan kace to kace kokonta ya gini akan yaƙinin ka alamar sai kanta to in ka gina kan yaƙinin ka gama sallah kuma sai ka sujada qabli qabla salah wannan shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri to malik sai dauki wannan hadisin bai dauki hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba wanda kuma kamata ya hada su ne waje waje guda kamar da Ibn Taymiya yayi magana sai kan gwamna da hadisai guda nan kenan wa in ku rike su waɗannan hadisan shikenan fara maganar Gusiru Saudi inda kuka shiga sai da ku ce kawai malama bai dauka bai dauki wannan hadisin ba hadisin Abdullahi bin Malik ibn Buhaina hadisin a wannan tin nuqsan kenan ko hadisin abdullahi bin mas'ud da abu huraira guda biyu fi ziyada an ji sai kuma hadisin abdullahi dan mas'ud fi shakki ma'a taharri sai kuma hadisin abu sa'id al-khudri fi shakki bidun taharri guda biyar in ka rike waɗannan hadisan duk wani wasu hadisai wanda ba waɗannan ba to suna ba hadisan hidima ne suna ƙarin bayani akan waɗannan hadisan na'am في النقصان sai hadisan abu huraira da abdullahi dan masu guda biyu amma fi ziyada su duka daya ya sallaita hamsan daya kuma sallama kabla itimami salatihi fasada da ba'da salami sai kuma daya hadisin abdullahi dan mas'ud kuma na hudu fi shakki ma'a taharri sai na biyar hadisin abu sa'id al-khudri fi shakki bidun taharri guda biyar kenan don ka riƙe wannan in muka shiga in ka zo za mu shiga kafin kuma za mu gane inda aka dosa kuma insha Allah eh in yayi tarjihi sai ba'di mutlaq in kai tarjihi kai tarjihin ƙari ne ko ragi ne kawai ba'di za ka yi a hadisi Abdullahi dan Mas'ud mutlaq in ka kin tarjihi kawai kana ganin kai ka badan da bai kawai to ka gina akan yaqinin shine al-aqall aqall raka'a ziyara kuma ka share ta sai ka ƙara sallan ka aka yi ka ƙara sallan ka wannan guda biyun da za ka yi kuma sai ka yi shi kamlar salati an fahimta? a to ai ai mun tattauna kan ka zo ba ka zo da wani ba mu za mu zo za mu ƙara tattauna wannan insha Allah a dan malikiya ai shi su kamlar salam suke yi amma mu tattauna mu tattauna waɗannan abubuwan insha Allah su ga salatin nabi akwai fashe sa'adar da biya wani fa wane ne shi ku gani a kan shi gamje ji ne a shi ne dai na? eh to ai wannan duk ba za su na kare wannan duk kaɗale na nasu akwai ibn isaimin na da nashi akwai sharhi da kuma shek mukbil yayi shi ma na zamanin kamar sharhi ya yarin yasa da kuma bayan rasuwar su tana ita ita mai da shi da tashi da za mu tashi su wata salatin nabi na shekwa albani ake shi ne amma dai su wata salatin nabi na rubuta annabi ai shi ne ai shi ibadat ne kama shiga usul ce na za mu tashi
يبقى سبب التعليق والتشكيك eh
في
to karkashin sa to
gaba ta
eh ta gani Eh. wannan haza ke nawa kalkun ta wadda kitab to bismillahir rahmanir rahim shekwa albani yana ba da maganar dalilin sai ya wallafa wannan littafi yace haza to wannan kenan bayan abin da ka ji wa kada kuntu wada'tu alkitaba na rubuta littafin ala shataraini akan rabi guda biyu akan na raba shi rabi biyu ribi biyu a'la wa adna nayi sama da kasa wato yana da hashiya kenan abin da albani ke magana ba za ka karatu gaba da hashiyan ba fa kai abin ka na dalibin ilimi guda biyu za ka kanta a tare in kana bukatan ka fahimci abin inda na dosa an fahimci maganar wani shi shokar albani ke magana kenan ana samun irin wannan واما الاول نفر كو فهو الكلمتين كمر متني ne wa arata fihi mutun al ahadith abinda nayi na fata in zo maka da shi ne asalin an daurin tafsirin hadisin asalin wato sabon hadisi ne awal jumal al lazima minha ko kuma jumloli wanda suke suna lazamta abinda za abinda suke hukuntarwa wa wadatu fi amakin hal la'iqa biha na sanya duk jumloli a wajen da suka dace da su mu'allifan baina ba'daha na na haɗa maka tsakankanin su na jejjera na yi maka jere sosai ya yi fiye abdul kitabu musajiman ta yadda littafin zai zama ya dace min awali daga farkon sa ila akhiri zuwa ƙarshen sa gaskiya a kaf malamai ba wanda ya iya irin wani abu irin shekul albani shi shekul albani zai kan samu maka wani wata ibada ce guda ɗaya wanda a cikin wani hadisi ya faɗi wani ɓangare sai ya zo ya ɗauko maka wannan ɓangaren kabarin harama shi zai fara sa maka ba zai ɗauko maka na karatu ba wajen salatar annabi wani hadisin kawai da ya gama salatar da ya gama tahiyya kawai sai aka wani abu ba salatar annabi ba sai ya ɗauko hadisin salatar annabi sai sa maka tsakiya ya tahiyya maka shi sosai haka wani ya wajen al-isra wal mi'raj ya sanya maka ji abu ya tafi maka yanda da shi kana ganin sa ka annaka tara haka min da ya faɗa gaskiya shi albani yayi yayi fintaka a wannan abu ya daga cikin abin da bayan shi da Allah ya masa a cikin al-isra wal mi'raj a cikin sabata salatin nabi ya iya ta'alifin mutunin sunna din istafiyan da ya kamata ko yanda in ka karanta to zaka fahimci yadda aka yi daki daki to gaskiya ya kuma irin wannan duk wani wani malami gaskiya sai dai yanzu ya ci alherin sa وحرصت على المحافظة على نص الحديث وحرصت على المحافظة على نص الحديث كما لا يقرأ لك سوى إن كيا يمك نص حديثا ولفظه da kuma lafazinsa allazi warada fi kutubus sunna wanda ya zo gurgurdan yanda ya zo a littafin sunna din wa qad yakunu lahu alfaz ana iya zama hadisi ya zo da lafazin da dama fa ufiru minha lafzan amma sai in fi da wani lafazi guda daya li fa'idati ta'lifi saboda fa'idan ta'lifi an ta'lifin wato wato fa'idan jeran jere zai iya zuwa hadisan wancan ya zo wancan lafazin wancan ya zo wancan lafazin ta amma sai ya fifita ɗaya daga ciki saboda fa'idan da zai ba shi na kai in an jera maka ibada za ka fahimtar da a ta'alifi shi ina gaya maka mu'allifan bai na ba'adu an ya gaya maka ba ta'alifi na rubutu ba aw ghairi ko kuma dalili daban wa kada abun mu ilayhi ghairahu wani lokaci ina iya hada wani hadisi da wani hadisin ina wani lafazi da wani lafazi na alfazi fa unabbihu ala zalika bi qawli sai in maka tambihi in ce maka wa fi lafzi kaza wa kaza a wani lafazi أو وفي رواية كو وفي رواية كذا وكذا ولم أ... ولم أعدها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا أشكي سما مثلا ذاك سامو ban danganta wanda suka ruwaito ba daga cikin sahabbai sai kaɗan sai na ce maka mazala kawai mazala ga yadda yake da yadda yake ba zan ce maka sahabi ya ruwaito ba sai kaɗan wala bayyantu marra ha mina imatul hadisi ko ban faɗi waye ruwaito ba a sama tafsirin lil mutala'ati wal muraja'a saboda wannan ya maka sauki wajen tsin kayan abin da na rubuta da kuma muraja'an shi ka gane shi sai ba shi amma shatar al-akhar shekul albani kenan wannan shine muhyi sunna wato kaga shi yana cewa irin Nasir din Shamsuddin waye waye din din yana cewa duk bid'a ce a wajen albani ya ce Nasiruddin me sa to kai gashi ai baba na ta mu ni ma ba zan iya canzawa ba to amma sai zama Nasiruddin din da aka ce masa kuma gashi suna lamidi ya bi shi ya zama nasiru dini ba sunna shi ya taimaki addini sosan gaske mun tada wannan wannan wasu kungiya to wallahi ban sani ba ko kuma in dai na kanta ba na manta ban sani ba ni dai abin da na sani shine dai abubuwa ne da yawa suka yi masa abubuwa ne da yawa suka yi suka kunno masa na farko duk wanda yake da da ni'ima ya zama ya fi fitinkau malamai ba wai su ma su ma kamar kowace sana'a ana samun masu dan yan hasada saka albani yana da abubuwan da zaka mishi hasada gaskiya inda lokacin da ya zama ya zo da sunna ya zama kana magana zai ce maka abin hadisin da inganta ba to kaga wani dole zai ci maka tuwa ƙwarya ka kada mutane da an yi magana kuma da yayin magana ce maka ai saboda akwai wani in ka je ka duba ko za ka gaishe to wannan ya jawo akwai matsala sosai gaske sannan kuma da yan mazhaba ya kamar da masu bin mazhabin su hanabila da sauransu gaskiya sannan kuma zuwan shi a nan jami'a musulunci sai ya zama yana da mabiya ya zama wato ɗalibai duk sun kaso kaso kam sun karkatan masa baki da to waɗannan abubuwan da sun taimaka kusan ana cewa da da ya taimaka ba a saudiyan kusan ai zai yi ma mutane da yawa kuma garan bawo ko dai ku dawo ku bi sunna sosai ko ku ce za ku yi mazhaba kuma a muku tawaye to kuma shi kan zama a shafa albani a ƙasa irin ƙasan ita kanta duk da ƙasa ce mai daɗi suna son addini amma masu mulki ba shi yiwa ka ce wai dan gurgunda ba sai za su samu maka dari bisa dari su ka shi kanshi zama shafa albani a irin wannan waje zaka ga mutum ne wanda yake shi yake tamattu'i da hurriyarsa yancin ya faɗa da dalili to wannan wani kuma da ji daɗi ba wannan dai su ne suka tada suka yawa gaskiya amma magana almunta na kusa su galibi su su su shi surur kazan nishadinsa sai daga baya ne ya ta nishadinsa daga baya ma can an turawa ya rasu yana da ɗan matsalolinsa da dama larabawa ba musamman da sarakunan larabawa a can lokaci to ba san ba san me kake da kake faɗa ya jawo ba wataƙila ni na kanta na manta saboda galibi rigima suna da yawa irin wannan rigima sun yi yawa a lokacin sun yi yawa sosan gaske a da ma shafa albani bai so wannan littafin ba su wani littafai na harakawa ai shafa albani ya yi rigima da shi amma kuma idan ka faɗa wannan magana ai ko sun yi rigima da shafi ba ba sun yi rigima da shafi ibn Uthaymeen akan wannan sai wanda suka yi zuwa rigima da su shine shafi Rabi eh ya yi rigima da su sosai akan wannan ai kuma kusan ta taɓa zan da aka yi kafin gabanin sai sun ma da sai da gina musu wannan wurin ba ai sai da aka kai ruwa aka yi mari sai da aka je gaban ma shek da banu zakamiri don wasu da yawa daga bayan lokacin bayan sun shi su ma jabar sun su muhammad sani umar sun shawarar kawai a karba sun zo za su ba da tallafi tallafi da abubuwa da yawa suka ta magana aka ta maganan cewa a ai kaza suna bid'a kaza suna da suna da shan caji ne waye waye da sauransu kuma jabar suka karba bayan sun karba kuma wasu masu da'awar sunna anan suka yi ta magana ya za ku karba taimakon wanda dama ga san ana ta magana ana ma zungurin sunnan su to wannan da bakin da bakin Muhammad Sani Umar Rajina fada hamdulillah wa ra'a suka je wajen Sheikh Zaman Ramidi ya yi shi malam ya shi magana a lokacin su wanda ba suka shi suka shi magana to gaskiya su abin da ya zo musu ga waɗanda su zo suna son su taimaka ma addini ko ba su taimaka ba addini ba mu ba mu ɗan sunna mu ba mu karɓa ba to za su je samu wasu ko su taimaka musu ko za su karɓa da ba ta gamu muna fama da ɗan dan bukatun mu da sauransu wani ya zace da taimake mu kuma abin da bai taimaka mana akan sunnan ko ya zo ko bai zo za mu ce sunna za mu wannan sunna za mu to kuma ga kuma rigimar da ta samu a cikin mu da kuma rigimar da man zafin tun a lokacin ya tare fuskanta da ɗan uwa ahlus sunna kan ya je ga shi aka kan wajen mutanen da sauransu kan wasu ringimu na larabawa malam haka ya faɗa ce kan wasu ringimu na larabawa da su larabawa su suka su ya shafa shin zaman ya ce ya fahimci mai cikin magana don shi ma ta rigima da yi kuma ya sa halimu su sa iya karba to har yanzu akwai masu zungunin su akan maganar mutu da zai sa'id mai kwano har kuɗi ba an ce ta bayyana akwai lokacin da ya tunga abu da amma kaza yanzu yana daga cikin zage-zage da suke yi a kan almutada har yanzu sun tashi su mafa hotoro da suwaye da za ku ji suna zage-zage a kan zai almutada to to wannan dai shine su ne masu albayan albayan ina tsammanin a cikin labirarin mu ko ni yanzu kawai wanda na ɗauko daga cikin labirarin mu na sanya na aje shi a wakantan da ke gida jaridun su ai wato mai masu yawa nan gaske ne jaridun su yanzu musamman sai gan jaridun su ba amma da duk wasu abubuwan larabawa su ake karantawa nasa ake karantawa sau naka wani lokaci cari yan najeriya wani lokaci akwai wanda za ka musu uzuri gaskiya saboda zai da shi suke karantawa To, akwai da abubuwa dai wannan kuma wani lokaci ma tattauna akwai abubuwa da yawa kama wata lokaci kuma to rafi su'ud da mutum zai rufi wa su'ud na shankaifi mun ce za mu yi bayani a wannan inda ya faɗa يتي والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائل مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع, مع اعتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي وانا سيما انا وانت كما كنا تشيد بقى يتي والنفل برم فصلا سيمي بياني والنفل نافلة laisa yajibu bai zama wajibi bishiru idan an fara dan ka fara sallar nafila ka katse ta to ba za ka zo ka ce daga baya wannan wajibi ne sai ka karasa ta wajibi sai ya karasa daga baya ba alaihi alqaba dole sai ya cika sa ta an fahimci magana su ko na'am ko azumin nafila eh gashi ne zo mai magana amma kun sa fari kun sa abubuwa ai fi ghairi ma nazamahu muqarribu amma kai togaciyan abinda yanzu gashi mu kusantar maka da wannan ilimi na usul fiqi shi mawaɗin kenan shi ne muqarribu alladhi yuqarribu ilayka hadha al-ilma shi ne muqarribu kun gane ke zai riba da zaman amma ka togace abinda yanzu zai kawo ka shi a wajen banda waɗanda zan kawo ka su a waje yanzu shi haka yake gaya maka muqarrib kamar shi ne muqayyid ko nazim ko wani abu duk abin da ka kira wannan usulumi na daga da yawa da alura kamar masu masu rubutu yan shantiti za a ga wani lokaci maimakon su ce kultu inda albani ke yi kultu to idan ya gama ya gama sai ce to kala kala muqayyidu za ka ji haka Muhammadu Al-Amin Shafi'i ke faɗa ko wani lokaci kace kala muqarrib kala muqarribu ko kala jami'uhu wannan za ka ji wani lokaci al-Ethiopi yana faɗa kala jami'uhu irin wannan an fahimta da maimakon ya ce kultu sai ce kala fulan sai faɗi wani jami'i ko muqayyid ko wani abu kai wasta mai to tsaya kai da karatu wasta mai ka saurara wasta mai ka saurara masailan wasu mas'aloli kad haka mu da suka yi hukunci bi annaha cewa talzam wajibi ne bilibti da in an fara a cika su ta lazance ka salatuna sallan mu wannan akwai magana wajen malikiya wajen malikiya sun ce idan aka fara sai an cika in aka fara sallah sai an cika wannan ba shine mashhurin mazhabin malikiya ba gaskiya المشهور وجم شافي مالكية وجم شافعية وجم حنابلة شنو عدم وجوب إيه إتمام الصلاة ba wajibi ne sai an cika ba ba dole bane sai an cika amma wajen Abu Hanifa shi in dai aka fara sallah ka fara wata nafila ko sallah ce to dole sai ka cika ta dole sai ka cika wasu daga cikin malikiya ma kuma sun dauki wannan ra'ayi cewa in dai ka fara sallah to sai ka cika la tuqilu a'malakum karku karku karku bata aikace aikacen ku duk da wannan kaga ba shi da alaka da sallah ai to wannan sun sun tattauna kan wannan amma magana mafi inganci magana mafi inganci wannan duk babu duk mutum zai iya zai iya kaman katin Qur'ani da ka fara kuma sai ka sai ka karata ba dole ba wa sawmuna da azumin mu azumi shi ma to shi azumi ne ma aka samu Malik ya faɗi cewa alaihi alqada in azumin nafila ne ya fara sai kuma kawai haka nan ya ci abincinsa da gangan to sai ya sai ya wannan shi ma da shi da Abu Hanifa sun saba a wannan shi Malik Malik kenan ba da magana sallah nan magana kan azumi da ba shi ba magana sai in kace na ba dole bane magana Hanabiya da Shafi'iyya ita ce ta bi girma a wannan waje saboda hadisin wannan mai azumi shine amiru nafsihi hadisin hadisi ne wanda yake yana da dan rauni amma kuma hasan bi shawahidi kuma da shafu albani ya hasana shi hadisi na hasanin bi shawahidi an fahimta sannan kuma akwai hadisi ma ingantacce wanda yake aka zo cewa manzon Allah ya yi amai sai ya ci abincinsa ka a kuma a fara kun tuna hadisin ya yi amai da ya amai yana azumi ne da ya amai sai aka kawo shi abu ya kuskura baki sai ci abincinsa a saboda kuma a da kuma wanda wanda suka zo tashi tafiya an ga alaman ba za su iya azumi ba aka ce su ci azumin su wanda kan kaga shi a wanda kuma yana magana kan wajibi ne ina yanzu muna magana akan dai shi azumin nafila ne da azumin nafila in mutum ya fara ya ya ci abinci su to ba dole sai ya cika ba sabanin a maganar Malik sabanin maganar Abu Hanifa da suke cewa alaihi alqaba wa hajjuna wa umratun lana da haji da umara shi wadata kuma shine ma jumhurin malamai suka tafi akan cewa duk wanda ubangiji ya cewa atimul hajj wal umrata lillah duk wanda yi haji ya fara haji da umara sai ya cika shi in ya take ya katse babu dalili to sai ya zai ya ana nan ana masa ba wannan bashin suna ganin kamar in yace zai haji da umara kamar ya ma ubangiji alƙawari wannan shine maganar jumhurin malamai har wasu daga cikin malamai irin su imamu alqadi iyad irin su ibn abdul bar a ce a tamidu a ce a listin kar sun na kalto a ba wannan ne masanar ba amma ne da yawa jama'ir ahlul ilm ko jumhur ne jumhur ahlul ilm sun yi magana akan cewa wannan wajibi ne musamman haji da umara haji da da umara akan cewa lallai sai sai sai an cika sabanin wasu daga cikin wasu daga cikin shafi'iya suka ce ba dole sai ya cika ba in akwai uzuri amma su wasan wajabta sai an yi sai ya rama duka sun yi kusan ittifaqi akan ijabul qaba sai dai su waɗansu sauran malamai hanabila da malikiya da hanaf suna cewa ba bai ma halka ba ya katse ba to su shafi'iya suna cewa in akwai dalili in ya katse babu laifi amma kuma shikenan sai ya sai ya rama wannan magaskiya shi na wani akan shi da karfin gaske sai ku je ku samu littattafai ku ɗauki ɗauki saɓanin sai ɗawafuna ɗawafuna shi ne wato kana itikafuna itikafi wannan saɓani ne shi ma shi ma saɓani ne cewa sai an cika idan mutum wanda ya shiga sai ya cika ko kuwa shi ma kamar sun kamanta shi da aikin haɗi wajen kamar ya yi Allah alƙawari ne ka ce to kaga sai ya cika kenan an fahimta sai ɗawafuna ɗawafi ɗawafi alayin mutu talaka in ka cire shafi'iyya suna cewa idan mutum ya fara sai ya cika shi amma shafiya san cewa ba sai ya cika ba shi ma wannan akwai saɓani to amma idan kana cikin ɗawafi aka kira sallah ya za ka yi a ya halitta ka kaɗe shi ka je ka yi sallah ka dawo in ka dawo sai ka gina sannan kuma idan ka gaji ka fara ka ji ka gaji ba za ka iya ƙarfi ɗawafin nan ba to wannan wasu daga malamai sun halatta kana iya katsewa ai wani abu ne wanda yake kana yana kana iya dawo da shi ka sake shi sabo yana da saukin suka dawo da shi sabon dawo kai isa ina kansa kamar sallah ya ka tawafi ya dan ya dan sabon maka kadan da kuma shi ka tukan aikin hajji ko umara ka ce ka ce ka ce ba za ka yi ba sai kuma ma'atinanil muqtadi da kuma wanda ya zo ya fara ya shiga mamu yake koyi da limaminsa in ya fara to a wajen wasu malamai sai ya cika dole to amma yana kuda hadisin mu'ad yana kuda hadisin hadisin mu'ad ku tuna hadisin mu'ad me ya faru ba ka tsaya ba shi ma mun nasa ya ga kai ba zai iya ba kawai ya kawai yayi niyya ma ba zai ba zai ba ba zai ma cigaba da barin bisa limancin ba ya cigaba da ya sallar shi da magana kuma bai ce masa ya yi laifi ba saboda ka magana a ce mamu dole dole sai ya in ya fara bin liman sai ya cika ko da ya ga alamar limamin zai bata mishi lokaci wannan magana ce mai rauni sai ce fayar da mulkaba wajibi sai an cika bi kafin ya amidi mutum ya yanke su da gangan wannan dole sai ya cika a wajen wasu daga cikin malamai amma dai kamar da na gaya muku akwai saɓani akan sallah da azumi saɓani a hajji da umara ta ya fi ƙarfi amma azumi da sallah da tsawafi da itikafi da balle kuma ma mu yabi liman wanda da akwai saɓani na malamai a wannan a wannan babi mun zo da shi malin wujudihi yajibu al'adam wala lazuma wala lazuma fil idami ya'lam ya'lam قوانين فقهية
saniya wa
نعم saniya wa to ƙa'ida ta hamsin da biyu bari na mun kusa gaba littafin nan sai mun kusa gabawa ba abin da ya rage ba yawa shi ne wa'az da yake kabula ko ko kuma shi ne wa'az da yake kabula ba وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف وأطلق القبول كسكي cewa karɓa ka karɓa kawai wani da'awa in aka maka fi da'awa talab in aka maka da'awa cewa abin da ka bayar da ijiya ko abin ka da ke hannun wane ya salwanta to wannan suka ce shi ke na sai ka yadda ka yadda ka ga wata magana da muke a baya wannan dawowa ne ce ya dawo maka a can baya ko wannan sarrafi ne amma sai ana yana magana fi talab yace a abin nan da ka ba gaskiya ba a dawo maka da shi ba amma dai wala ya salwanta to ka karba cewa da awan salwanta na ka karba ka ce gaskiya yayi mutakar wanda ka ba da ba amintacce ne wa kullu man yuqbalu qawluhu amma duk wanda ake karban maganarsa saboda amincinsa mutum ne amince ce halaf to sai ya rantsi ce wallahi tallahi na salama cewa yayi abin yayi shikenan sai kai kuma sai ka karba ba sai shikenan shikenan ka ce makanci ne fa a wannan abubuwa an gina shi ne akan wato kiyaye mutane mutuncin su القاعدة الثانية والخمسون قاعدة خمسون دبيو أن كل من ادعى التلف دو وند يدعى وانتي وأبيا سلوانتي وهو أمين وكما شيء أمن تتشيني ta da'awahu to da'awansa maqbulatun mutlaqan ana karba a sake wato nan a sake abin da yake magana ko dan ko ka ba shi abin ne li hazzi nafsihi aw li hazzi ko kuma li hazzi ghairihi ka ba shi ne saboda shi ya amfana da abin yace maka abin ya talwance ko kuma ka ba shi ne saboda kai na kake son ya aje maka kaman kuɗi ne ka ba shi ya maka tasira asirin mai daki ya yi kyare maka sai ce wallahi shi bai gani ba kudin nan wallahi bai gani ba ina ganin kamar wasu sun shiga sai ka yadda to ko kuma ma dukan saboda lillan guda biyu sai saboda saboda maslaha ka da maslaha ka kamar wanda yake maku kamar wanda yake yake abin naku ne za su ne su biyu sai ka ce kai wala ka aji kaga duka li'azzi li'azzi kuma ma'an shi ne ke cewa idan kana amiran in yana amintacce ne wa hasalat la aynu bi yadihi kuma wato shi ainin abin da aka basa tana hannunsa ne bi izni min shari'i ko da izinin shi wato shari'a ta ce ya riƙe ya riƙe abin kamar wanda aka bashi amanan ya riƙe dukiyar maraya sai dukiya ce wallahi ta salwance kaga wannan shari'a ta ce ta bashi ta bashi ai shine bi izni shari'i aw bi izni min al-malik ko kuma da izinin shi mamallakin abin shine kaya shi da kansa ya bashi ya ce ga wannan da Allah ya je mu fa qawlu to fadansa maqbulun ana karba idan da talaf in yi da'awan cewa ya salmanta lakin la budda min al-yamin sai dole sai ya rantsuwa wa qawlu fadansa wa kullu man yuqbalu qawlu duk wanda ake karban maganar sa saboda amincin sa halaf sai ya rantsi hadhihi al-qa'ida al-thalithatu wal khamsu lati qa'ida 53 wa hiya anna kullu man yuqbalu qawluhu shi duk wanda ake karban maganar sa fa innahu yahlifu to shi zai rantsi saboda mai saboda al-yamin alama ankara shi ayi inkarin babu kayan ne ba inkari yayi ba to kaga al-yamin alayhi wannan shine abin da ke wajibi akan sa akwai wasu halat ake samun istisna'at sosai in kun duba sharhin sharhin malai malam yayi asalin sharhi din wannan akwai suka yi za ku ga abubuwan da malai ya kawo misali zalika misalin haka rajulun rajulun wani mutumi ne awda'tahu malan ka bashi ka bashi wato ajiyar dukiya adda'a annahu annahu talafa talifa yace abin ya talwance fa yuqbalu qawluhu za ka karɓi maganarsa lakinnahu ya'rifu يحلف ر... يا ايه فيقبل قوله ولكنه يعلم سيد ذا نسيه اول ولا قبال اقصى اولا حكم هو باب رجل اخر حكم ولا متني اعرفه حاجه من الحوائج كما شعر ولا بقاتا سدكتين بقاتو da yake da shi idda annaha talifa da yayi da wanta ta salmanta fa yuqbalu to za a karba qawlu magana sa aidan lakinnahu ya alifu shi ma zai rantsi wa haka za kullu man kayatil ayin biyadi haka ma duk wani wanda yake akwai wani kayan amfani a wajensa biyadi bi idnin min shari aw min al-maliki fa innahu yuqbalu qawluhu fi talab ba za za a karɓi magana sa lokacin da ce abin ya sallace mu tsaya nan ko sau lokaci sai mu yi addil aman lillazi qad amanaka wa la takun man khanaka man khana fa huwa qad halak eh to ai zai yi rantsa saboda ya samu kwanciyar hankali sai a gama sai a gama shi da a'a ya rantsa cewa wallahi abin salanta ta yi to wallahi shi abin salanta ta yi ajewa yayi yaje ya ga idan an yarda da aminci yaran
abin da ya fi dacewa dai ya rasa idan saboda a fita daga cikin wannan amma in ba ya rasa ba komi saboda amin ne shi akwai magana wajen maganar kokonto ko wani abu ana kokonto ana ganin kai anya yana wannan- wannan baka na kaza ne to kuma sai ku zo ku duba tafsi- tafsila da malam da malam yayi adabu zafaf ku abin ya ba kamar mutum ama- amana ajiya kuma to kaga sai sai sai da yana sa ai. kai sai ka ba da mutum ka ba shi amana abu kuma ka ce kuma da zai zai biya abu ya kalmance shi shi ke da ikon kansa a ba shi ke da ikon kansa ba ai idan ka ba mutum amana ya je ya dawo to ba ka zuwa ka ce wai yana da baman na kansa ina mana amana na da girman sha'ani da za mu- za mu tashi eh al-inzar min ajli da'i ko to ina abinda muka ai akwai abinda muka ce za ku za ku zo da shi ko ya kuka yi me ku- me kuka gani eh wali wai abin muka ce ni ba za a yi me muka ce ba ok wajen ta ansa walima haka wajen ta ansa walima ba ka guda biyu ne wanda shi ba da sai me ne
kuma kebance masu gayyata
a shi ne kuwa na e walima ok to walima ka ci a yawa shi me me ne dalilin sa to to sun da ka manta ba kai baka bayi ba kenan to shi wannan wannan sun ansa walima fa wajen sun ansa walima wannan wajibi ne a wajen malamai ko akwai sabani in kuma wanda suke ganin akwai sabanin to ya suke hamdulin faqad asa Allah wa rasulahu eh a wajen wajen fi adam ma ga shi ya kawo mana wajen fi shine magana jiburin malamai akwai sabani ko babu sabani shi ne ke sa a magana wanda kuma suka saba to farin manzo Allah faqad asa Allah wa rasulahu menene wajen sa a wajen su kusan wannan matsalar wasu malamai suna ganin ma ijma'i na akan wajabcin walima na aure walimatu walimatu ursu walima na aure mutum a in an gaci shi ya je in an gaci shi da ya je ya je da wasu sharda amma in bai amsa ba to zai zama kamar ya sa amma Allah ta'ala ibn abdul bar a cikin al-sittah cikin at-tamhid al-qadi iyad a cikin ah, wannan ah, littafinsa da ya yi shayi da ya musayi musulun ya faɗi al-ikmal ya faɗi ya faɗi sun faɗi kamar ijma'i amma dai malamai na cewa ba magana ijma'i bane gaskiya akwai wanda suka dan saba akwai wasu daga cikin malamai da suka saba daga cikin shafi'iyya da kuma wasu daga cikin hanabila wasu daga cikin malikiya masu saba suna ganin mustahabbi ne istihbaban azima ba wai wajibi ne ba watakila wajahinsu da suke gani su shi ma wanda suka ce wajibin ne dama akwai sharadai na farko ya zama ya zama akwai at-ta'yin bil azima kai an gaishe ka ne kai din malam wani ba wai cewa aka yi to da Allah a masallaci da Allah muna gaishen duk yan uwa musulmai muna da yan walima da zamu yi to wannan ka ka ce yan uwa musulmai don aka samu wasu yan uwa musulmai sun nake to yan uwa musulmai yan uwa musulmai sun zo yan uwa musulmai ba su zo ba kaga shi kenan magana ta kare Ah, to amma yayi ta'ayi ne ce malam wani kai nake son ka zo kaga yanzu baka muhimmanci shi kenan sai ka je ka amsa masa wannan akwai at-ta'yin da malamai suka faɗa kuma malikiya suna ƙara khulu khulu khuluhum min udhr idan ya ba shi wani uzuri fi nafsihi wala fi malihi wala fi irdi ba shi wani uzuri akan kansa ko a dukiyansa ko a mutuncinsa lokaci da ka kasa lokacin lokacin lokacin lokacin za ka yi walima lokaci ne na na- na zuwa kasuwanci ya gudu ramba ko lokacin cinikinsa kenan shi gaskiya ita ce abubuwa zai rikice masa zai koma gida bai ci abinci ba ba zai zauna ne garin ya zo kawai shi ya ci abinci kuma ya je gidan shi a rasa abinci a tsashi ba ko kuma ji labarin cewa za a yi matsala a ciki a kusa abubuwa ko kuma ji labarin cewa ya tara ku ne ku ci abinci in kun gama kuma ku ɗebi mun wani duk wannan sun ga kowane akwai akwai abubuwa irin wannan marigin sa cewa na ba dole bane mutum siya ce eh Ko ana yi ana yi wa mutane.
za abinci a to bidiyo wannan tabarci ne me yasa ko ana in ana ba fitar ka aka baka ba walima ake yi duka gashi mun zauna shi ma da aiko walima gashi ana cin nama Sai a ɗaukar misali malam haka ya da zaka da yadda kake kallon abu fa wani za a gama ta zarci bane a wajen shi da kashi ba in ya gama shi zai dauka ce mun je gidan malam malam mun ci kaza ba shi da kashi zai dauki kayan shi mutane ka kyale su ba ba ka kana abu ta zarci ne su da kan za su yi maka salfin fa su da kan za su dauka gashi ma ga ana tafiya da cin abinci.
eh a wannan ka kyale ka ka ka kawo wannan Ni ko ba- malam ba- ya yi danganta abin da dai wani lokaci mutane jama'a ba su ko wani lokaci dai dole laraba sun wani lokaci suna cewa a rika yin wannan saboda mutanen mu suna macuta in an zo da irin sadakan littafai ko sadaka abinci sai a ce da ana so a samu samfur haka an dauka alama an an babba mutane to ai mutanen mu ne ke can su in ba dauka ba za a yi Ya wanke ta.
Eh, to da ka karka zo ka ce wai to sai za za- za ka zo Al Jazeera ga shi mai wata a to ba mai wata bane mu ai ba mu da su ba mu da kuɗi ai ba mu da kuɗi to to wannan dai wannan dai ba ku zo da shi ba zan bar ku da tsamin daya walima na na kaciya ku je ku binciko wannan walima na kaciya ku zo ku ku je ku zo da ita to su a wajen malamai da suke ganin faqad aka Allah wa rasulahu al'amhar kamar abin da suke gani da suke ta da suka ce eh, su su amfani da wannan hadisin ba suna sun yi hamdan hadisin akan wanda ya zama ya dauke shi a matsayin kamar ma ba sunna ce ba amsawa ba shari'a ba ce amsawa to wannan kaga ya saba da wato ra'ayinsa akan shari'a ya tokar ya tokar shari'a da ra'ayinsa ya tokar sunna da ra'ayinsa wannan fa kada asallaha wa rasulahu kaza a ce manzala ne ce ba za ci mu wanda ya kaza wanda ya kaza ba ya cikin mu to wannan abin wani lokaci kaje kaga abinda aka barin a, ba kafirci ne kai tsaye ba ai. to wannan fa kada asallaha wa rasulahu wato ya saba abinda yake shi ne hakikanin koyarwar musulunci an fahimta amma ba ana magana ya bar ya bar ya bar wajibi ba a wajen malaman da suke ganin ah, zuwa din ba dole bane wannan musahabi ne amma wajen wanda suke ganin dole ne to wani faqara afa Allah wa rasulahu wannan wannan kuma al-isyan ne al-isyan ma'anahu akwai tartibu azzam akwai zam zunubi an fahimta ko eh kamar quluhu min udhr fi nafsihi wa malihi wa wa fi qalbi arzaqihi duka waɗannan abubuwan din- din ta- malikiya malikiya sun faɗa wannan magana Eh, sai al-faru min ajli da'i cewa ya halatta mutum yana iya ya- yana iya wato cin abinci ya karya azaminsa saboda saboda da'awan walima da aka masa kaga wannan tana ƙara raddi ma masu ra'ayin cewa don an fara azumin lafiya sai an cika kun lura da wannan tana raddin wannan magana al-ifdar min ajli da'i kuma kaga wanda zai baka mamaki daga cikin wanda suke dagewa sai an cika akwai halal akwai halal ahla shi kuma malam ba halafi ne shaku albani ba halafi ne kaga yana mana musu raddi kaga abin duk ba ba wani abu na bane eh eh shi ba hanci aka tarbiya halafi sai ka tashi shi ai za ka ga daga cikin mazhabin da ya- da ya shige ya san da shige shige da ban da ba kaman ba kaman mazhabin hanafiya shi za ga yana musu rabi san ransa saboda ya san sosai wala hu an yaqura idza idza kana mutadawwi'an fi siyamihi kuma ya samu halal ne gare shi ya ya kare azumin sa in ya kasance azumin nafila yake yi. wala siyama musamman idza alaha alaihi da'i idan wanda ya ya gaite shi walima da ya matsa masa ya ce dan Allah ka ci abincin da mu samu albarka wa fi ahadith a cikin wannan akwai hadisai al'awwal na farko idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan an kira an gaice ɗayan ku zuwa ga wani abinci na walima to ya karba fa in sha in ya ga dama ba'in sai ya ci abinci wa in sha a taraka sai ya bari kaga zuwa ka an bashi abin a bude shi hujjan shi albani kenan Eh, sai الثاني نبي الصائم الصائم المتطوع mai azumin nafila amiru nafsi shine wato sarkin kansa mai makansa hukunci in sha a sama in ya gara ma ya karshe azumin sa wa in sha a barin ya gara ma kuma ya kare azumin sa wannan hadisi a Sheikh Albani yayi maganar shawahid din sa gashi kan kasa ya yi shawahid da suka yi masa shaida wanda ya karfafe shi ya zama hasan bi shawahidihi amma al-asl hadisi ne mai rauni al-asl hadisi ne mai rauni gashi sai yana yi ma Shu'aib al-Arnaud raddi saboda saboda saboda ya ya soke shi wajen hasana wannan hadisa amma magana akwai zafi sosai in kun yi kwa karanta magana ce mai zafi eh magana da zafa yi ta shafin albadi kenan magana ce da zafa yi ta za ku ga ta nan dai amma dai ga dai shirin ramu ga shi a sakin layi na biyu yake cewa rahu nasa'i fil kubra wal hakim wal bayhaqi min tariqi simak ibn harb an abi salih an ummi hani marfu'an abu salih ba za ban da raunin sa da yake da shi kuma gashi bai wannan ba bai riski bai riski wato ita ummu hani din ba to shi da ake ba ake cewa albani wani tsammanin abu salihin samman ne a fiƙa amma wai bai san cewa abu salih ba zan bane ita wannan ƙarya kama ni ba haka ne ba haka bane yi ba albani ba ita shi gasi ba haka bane yace ya yanka ta mun gurin zato ne kawai saboda maimakon ya mummuni da ta alheri ko zai ce abin annawo sa daga cikin wanda suke ta karkarewa suna bibiyan albani a gindi a gindi duk yayin da ya wani sauka layi za su mishi rabi rabi na babu sani ba sabo ko wata yan gari dai ne ba wata al'adu ce ma kuma da yan albani da kuma ta da cikin suka san ilimin hadisai dai kamar da ka sani dai sha'anin ilimi yanda yake kowa in an samu wani wanda ke yana da ni'ima sai an mishi hasada to gashi ya zo da shi sai zo da mutaba'at dinsa ya yi maganar alhafi ya sa hashi da kuma wa wafaka hudu zahabi ko kama kala fa ina simak lamai ta faru da bihi simak ibn harba shi ya tafarji da shi ba fa ghaira ma hu shu'ba shu'ba ya mishi mutaba'a sai kuma ya kawo maganar wato ruwayan dara kutuni da bai haƙi da imamu ahmad ta wani hanyar da kuma kawo mishi hanya ta uku imam abu da ya ruwaito duka waɗannan hadisai da kowane al'asulu ko a wani ababun sa yana da rauni amma idan ka hada kuma zai zama fa hada isadan qawiyin fil mutaba'at wa hadisi ne ta hasan bi shawahidi sai sai ya ce isnaduhu hasan sai ta hadisi asali shagun albani الحسبة الحسبة على ابن تيمية أنا متنظر zan tashi amma ba ko ko na kuban zan tashi ba kawai ba da zan tashi na da jin nan ne wani muka tashi ba dan kadan sai mu bar shi mala ce fa hadhihi amma ba'du bayan haka fa hadhihi qa'idatun fil hisba wannan ka'ida ce da zan baka game da abin abin da ya shafi sha'anin shari'a akan alhisba hisba shine aiki na addini da za a samar da umarni da kyawa da hayi da mummuna duba gari duba gari kwasan mu a musulunci wannan shine asalin amsa ko gaba haushi na san da ta ido za ku ji a cewa ai ni ban san zaba a biya hausawa duk da ga ce shi bai san zaba a biya hausawa sun cika sa ido to ba wai mace maka ba sa abusing bane ana bayar shi inda bai dace ba wani lokaci a sa maka ido a kawo da bai dace a sa maka ba amma asali sun faru ne saboda kowa kowanne kowanne mu a cikin mu musulmai mutum ne wanda zai sa wa dan uwan shi ido ya ga yana yin daidai ko ba yin daidai saboda yi al'amur bil ma'ruf wallahi abin munkar saboda haka ubangiji ce mumunai majibunta juna ne maza da matan su ba abu ba auliya ba auliya ba suna jibuntin juna bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda dole ni yanzu ina shiga da fice a duka samun ido a gani ina yin dan abin da ya dace ba wai sa ido na kurilla ba sa ido ne da haka wani in an ga wani abin da ba daidai ba a fadaka wannan shine amfanin hizba saboda haka za a ga hausawa da ranar an ga saurayi ba an san ba aure yayi ba an gan shi an gan shi mace na kada kai na ɗakin sa to an san za a ce wannan akwai tuhuma a ciki gaskiya ya kamata a yi a yi ma yaron wannan dan gidan malam faɗa wanda ta a duk ai ka ga tsiya hausawa ke yantar hausawa ba su yi ba to hausawa ku sun yi wannan shi take ita ce gaya musulunci a sa mutum ido ka bar mutane su lalace duk yin shiru yin shiru duk shi ya mara abin da jami'in a yanzu a dinga bari mutane suna abin da suka ga dama wani zai zama ne mai laifi ya zo ba ya yi shekarar shekaru a wajen ku taɓa sanin shi ba ku san me yake tsina a gidan nashi ba dole a dinga zanen ne mutane ke ba wai a dinga neman ganin asirin su ba asiri abin da Allah ya asirta dole ka bar shi a asirtan sa amma dai dole a dinga ganin mutane wanda yake akwai alamun tuhuma a aikin waje a ce da Allah a masa a fadakar a yi nasiha in kuma an ga an ga an ga ɓannan kuma sai a yi inkari kan kusan inkari yana alaƙa ne da ma'asin da aka bayyana inkari ko dai a ru'ya wa haka za kuma a sama'ul muhaqqaq dan haka maza ce marra minkum munkara wanda ya gani gani aka ce amma idan ba gani kai ba labari kake ji to kaga sai sai kai nasiha an nasiha ita kuma al'asu ita kuma ya mata al-israr ka bayyana ka bayyana mujahara ka bayyana inkari ba malamai suka ce kuma gani akwai ana saukar da shi masaukin gani a sama'ul muhakkak ji na tabbas ka haka muka ji a rediyo wani na faɗan maganganu haka na rashin kyautawa na rashin wanda bai dace da addini ba ko gashi muka ji a waya wani na izgalaci da addini yanzu za ka ce ai dan ni ban gani ba shi kenan kawai ba ba zan ba za ka inkari ba a za ka inkari saboda na sama'ul muhakkak ne a sama'ul muhakkak بمنزلة الرؤيا محققة لأن جميع لأن كليهما يفضيان إلى العلم جين ganin me ya gada maka ilimin cewa lalle abin ya tabbata ganin ma me ya gada maka shi abin ya tabbata to kaga shi kenan kun ga wani wani tsagiyar ta ta kadari yaro matashi wanda aka samu wannan magana kan yana yana jin shi kan kwankwaso kun ga a facebook wani abokinmu wannan malam muhammad shehu giwa muhammad shehu nawal giwa na tura masa da ni wallahi ni ba taɓa ganin iblis irin wannan irin wannan wato ni na ji ba wato ban gani yaron da wato shaitan ya mishi fitsari akan irin wannan ba ajera ne ta kadari wato abin da ya faru bai shi shi saboda wancan ya zagi mabiya sun zagi sadauna ko to sai shi wani mai mai wa'azi ya zo ya zage zage shi ma shi da su damu mataki shi ma su ci mutunci da waye waye waye da sauransu duk da wannan kaga ba ka zuwa saboda mabiya sun yi wani aiki ka je ka ci za ka yi ma wani jagoran su tunda kai shi ba shi yayi ba to kai wannan yaron sai ya tashi sai je ya ɗauko littafin bar bahari ni ma ban ma fa kalla ba daga ba amma dai dan abin da na kalla da na ga abin lamari na wannan yaro ta kadari ta kadarin sa yawa sai ya dauko maganar bar bahari ya sha ya ma sai da yake zai rashin kunya ne zai yi ƙarya sai ya sa wani katon gilas baki ya sa jan hulansa shi ma usazi ne wai su ai su sun sun yi karatu sun san sun san malamai sun zama da ba malamai ba yi zage zage ya ce ɗan tasha ne waye waye da sauransu ya shi sai ya dauko hadisai da suke maganar cewa haramun ne a yi ma shugaba ta waye da baki da sauransu a mushi al'inkalu alani kuma shugaba addu'a ake masa ya ce shugaba in ya ɗauko nassi da ake magana kan addu'a shugaba ce kamar obi da kwankwaso kwankwaso jagora ne saboda munan dan mabiyansa ne shi ma obi kowa ya ce mashi duk wannan nasu ana magana kan makafiri in ka jawo a in ya jawo nassin maganar barbahari sai ya ce ka ga a nan ana maganan ka yi ma duk wanda bai yi ma obi da kwankwasa addu'a ba to ba ahalin suna bane ba ahalin suna bane ka ka ga makaici irin wannan to kaga me ya jawo mashi irin wannan wanda maganar jahilci ai ba shi wa kashe wannan jahilci ya kawai wannan akwai tantagare san zuciya da kuma neman kuɗi da harkar yana neman kawai iya yi ne yake yi yana neman gindin zama sadaka wanda ya ba shi dama duk wani wanda ya lassi zai fito ya je ya gaya mai yan cewa nasu ba haka yake ba ya cuce su ya kutuce kanshi kuma daga baya ma ya lauya nasu na farko shirin kwasan nan ba ba shugaba bane duk nasin da yake magana kan wajibi sai a mace gaba da a shi bai shafe shi ba shugaban waye shi shugaban fati ne fa shugaban wasu kungiya ce kawai ko ko ko shugaban izala dan yanzu ka mushi tawaye ba ce ba ce ba ce ka wannan nasin ya hau kanka ba to kuma wai kuma banda wannan kuma sai kuma ya dauka ma hada obi kuma in ya jawo kuma sai ci hada obi su sa sa ma fatan obi ma a san musu na musulmai yanda yanda uba su zaka nemi uban su uba uba uba su rajin yanda tinubu aka ce mushi talibu to shi ma haka sun saba ko wani suna suka saba shi obi wato addini ba wasa ne ba wannan yaron yanzu misali inda shari'a musulunci ake yi za ku ganci a yi a facebook haka wala da shari'a musulunci ake yi wannan wannan da kake ganin shi sai igiya ta yara ta kula in aka ga alaman cewa rigimar nasu ta yi rigima a ta'aziri ko kashe shi a halta yi a ta'aziri a kashe shi saboda yana yana lalata addini in kuma an ga zai zai hannu to ya halta a mushi dukan ya a kama shi a zane shi sannan kuma a kulle shi saboda duk wani mai ɗaukar mai ɗaukar izra ya ɗau izra kai ya dinga magana kan addini da san zuciya to wannan duka da fice al-hizba ganin irin waɗannan abubuwan kuma a yi wa'azi kansu Allah kyauta ibn tayyib ce fa hadhihi qa'idatun fil hizba wannan ka'ida ce da za ta yi magana akan al-hizba aslu zalika asalin haka an ta'lama shi ne kai ne kaso ka sani cewa anna jami'al wilayat fil islam cewa dukkan shugabanci a musulunci maqsuduha maqsudun shugabancin an ya kuna dini kulluhu lillah shine addini na dukkan nan shine Allah ne kaga shi ilmu dini shine maqsudun duwar shugabanci na farko mu kuma ga wannan shine addini abinda aka rasa shi mu ilmu dini ba shine shi maqsudi ba ilmu hayatin nasi ilmu ma'ash kyautata rayuwa wannan shine asalin shugabancin shugabanci a wajen sauran mutane mu kuma wajen addinin musulunci mu kiyaye addini ta tauhidi shine farko al'amari ko da za a zama akidi ba amma aka kiyaye addinin mutane to wannan ya yi daidai sannan kuma sai magana kiyaye rai da waye waye da sauransu da suke zuwa baya wa an takuna kalimatul lahi al-ulya kuma a samu kalmar ubangiji ita ce a sama wa inna Allah subhanahu wa ta'ala inna ma khalaqa al-khalqa li dhalika saboda ubangiji ai hadan wanda ya halitta al-bayi to bayan da aka zo kace zaka jagoranci bayi da ubangiji ya halitta su dan su bauta kuma kace ba makasudin bautan ne ba makasudin shugabancin ba sannan ba daidai ne ba shi ne zai ibi tabi'a nan wa bihi anzal al-kutub kuma saboda nan ne ubangiji saboda da littafai wa bihi arsala rusul kuma da saboda shi ne ya aiko manzanni wa alayhi jahal ar-rusul wal mu'minuna kuma akan shi ne yayi jihadi da da manzanni da kuma mu'minai to kun ga a wannan duk wani tsari da ya zo wanda ya cika wannan tsarin to mai addini ya shafa a fadin kullu da wannan ba ma ce haramun ba duk wani tsari da ya zo yana cewa shi ba makasudinsa shine kiyaye addinin musulunci ba to mai addini ya shiga wannan tsarin ya kani kani ba na ce wai shiga ko kun yi addini shi a karan kansa ba wai ga maganar mutane ba ya shiga ya ce wai zai ta wannan tsarin zai kawo gyara da akwai tsaye bai san me zai shiga halarci ko halarci ko rashin halarci wannan yana manuba bil mafasi da wal masalih za a duba a gari amma dai shiga dai ga shiga irin wannan tsarin kamar shiga ne ya ce zai aikin banki kana wa'azi kana zuwa kana wa'azi kuma lokacin da kai aikin banki wanda ba wajen magana halaccin aikin banki sai da aka sha ruwa aka sha shayi tukuna aka yi sabani wani ya ce halal wani ya ce ba halal to bai kamata kai kuma mai addini ka shiga ba sai ka bar ko wanda yake daukan yayi wato ya da ke rahusa to sai ba zan bai addini ba shi je kai yaran kai ka bashi yaran shi je kai yaran da kansa amma kai ka sami kai kana zuwa kane kane kana zuwa kana kana kana kana wato kana mai wa'azi za ka je can gidan masu madala kana kane kana rayuwa da su to wannan kun ga shi da abin da shi ibn tayyib alaihi faɗa cewa ya to kaga maqsudun jami'in wilayat an yakuna dinu kulluhu lillah to in shi mai wa'azi ya zama wilayan da zai samu shi kuma zai samu ba dan ya ɗaukaka addini bane shi kuma an san wa'azinsa saboda addini ne to akwai akwai kuma hatsari abin ya san da hatsarin da yake shiga kai kansa yana kai kansa wato gefen kamar wato wuta ne kal ta'ala na tana cewa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu ban halci aljanna mutane sai dan su bauta min wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo gabanin ka ba illa nuhi ilayhi ba ce muna mishi wahayi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa ba masa da gaskiya sai ni ka bauta mu wa qala kuma yace wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan hakika mun aiko ga kowane manzo wani ga kowane al'umma wani manzo an ibdullah cewa ka bauta ma Allah wa shtani bi tagut kuma ku nisanci dagutu wa qad akhbara Allah ta'ala ya bada labari an jami'il muslimin game da labarin dukkan manzanni anna kullum minhum yaqulu liqaumi kowanne yana cewa mutanansa ubudullah ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta ko bayan ubangiji wa ibadatuhu wa ibadatuhu idan kuma ibada ga Allah ta kuna bi ba'ati wa ba'ati rasuli ana samu sai ta hanyar da'a ga Allah da manzansa wa zalika huwa alkhair wal wal bir wannan kuma shine alkhairi kuma shine nagarta wa taqwa kuma shine taqwa wal hasanat kuma shine abu mai kyau wal qurbat kuma shine abin da ake samun kusanci da Allah wal baqiyatu salihat kuma shine ababen da suke wanzuwa daga cikin aiki na gargaru wal amalu salih kuma shine aiki na gari wa in kanat hadhihi al asma'u bainaha furuqun latifa dinda dai waɗannan abubuwan da alkhair da albir da attaqwa da alhasanatu al qurbat suna da wasu yan bambance bambance latifa wanda ke masu zurfi sai mutum ya tsaya a hankali za iya ganewa laisa hadha mawdu'uha ba nan ne faɗan bambancin ba ya faɗa bambanci a wasu tabai na shi ibn taymiya sun tashi wa hadha alladhi yuqatalu alayhi al-khalq kama qala ta'ala abinda yake magana tunda bauta ma Allah ba shi yawa sai da da'a ga Allah da manzansa wanda kuma wannan shi alkhairi kai kuma kai kai kana mulki zaka samu mutane da alkhairi to alkhairi mafi girma zaka samu musu shi ne bauta ma Allah su an taro su daga bautan wani Allah zuwa ga bautan Allah shi daya wanda ya halice su wannan shine makasudin wato duk wani shugabanci da mutum zai yi shine ilmu dini kiyaye addini to sai mu tashi a حسن مسلم وسعيد ابن علي ابن وهب القحطاني shi wannan sai makanta shi dan kadan saboda lokaci nake ganin kamar ya riga ya gudu azkaru listiqazi min an-nawm zikirai da ake yi yayin da mutum ya farka daga bacci hadisi ya zo hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad a cewa addu'a da ake tashi daga bacci shine mutum ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur dukan godiya da kyashin tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma gare shi ne wato za a tattaro bayi baki daya a sha al'amari nan aka kira aka kira bacci da da mutuwa aka kira tashi da rayuwa saboda bacci in ji hausa kan shakanin mutuwa wani wani bangare ne na mutuwa shi kansa bacci yayin da mutum ya mutu ya yi itifaki da asalin mutuwa ta yanda wasu abubuwa da ake ake faruwa ake gudana ke kai kawo tsakaninsa ko kuma wanda ke gefen sama ba ya ji ba ya ji zama idan bacin ya yi ya yi wannan wani hadisi ne sahihi sai kuma addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ighfir li wannan addu'a shi ma mana ya kawo mana shi ga abin da ya faɗa ya yi magana akan akan akan asali din waɗannan sati mai zuwa insha Allah ga abin da ce la ilaha illallah ba masa da gaskiya sai Allah wahdahu shi daya la sharika lahu ba da abokin tarayya lahul mulku lahul hamdu mulki duka yana hannunsa kuma wato godiya shayabo sufufin kamala alhamdu shine sufufin kamala duk nasa ne wa ala kulli shay'in qadir ko ubangiji mai iko daga komi subhanallahi ubangiji ya tsaka daga dukkan wata nakasa walhamdulillah ubangiji kuma ya tabbata daga dukkan sifofi na kamala da kuma kirari wala ilaha illallah ba bata da gaskiya sai Allah Allahu akbar Allah ta'ala shi ya mu kowa ubangiji ya mai girma ne wala haula babu wani wato tsimi ko dabara wala quwwata babu wani karfi illa billahi sai ga Allah al-alim madaukaki al-azim mai girma rabbi rahimi ubangiji ka gafarta mu wannan ya kawo shi a matsayin duka addu'o'i da ake nan an tashi daga bacci za mu magana kan isnadin amma abin da za mu magana a yanzu idan yayin da mutum tashi daga bacci wannan addu'o'i a sukutum din su zai zo da su ko ko a zai zaɓa wasu ne wasu ya bar wasu ya kuka ce menene abin da yake yau an kayi wannan gobe kai wancan game da aka saba a zikirin sallah ko ko a a sukutun baki ɗaya da shi malam mai mai hisin musulmi ya kawo haka za a zo da su wato shi addu'a zikirin su gaba a sallah suna da yawa ko ba shi wakil aka zo da su lokaci ɗaya duka to sunna shine ya fa'alu haza taratan wa haza tara wanda a cikin sallah addu'a wanda suka zo a a wajen sallah wanda mutum ya yi don ya sami tsaro a karan kansa ko ya samu wanta goma shi wajen ubangiji kamar addu'an safiya da barci to kaga yanzu wannan wannan fata alkhairi ne kowane ana iya samun wancan addu'a an faɗa abinda ba faɗa wancan addu'an ba to kuma da adam yana buƙatan wannan duk da dai wato gaban addu'a idan ka yi addu'a manzo Allah ka same su gaban addu'o'i ne to idan ka ɗauka cewa sunna ce ka zo da isu yanda yanda aka hau tidan tidan din nan ayatul muslim kun lura a ce da wai nayi wannan bar in ruwa wannan sunna ce haka manzo Allah yake yi to nan ba haka bane wannan ba haka bane wannan kuma idan ka zo da shi ka ɗauke shi zama kamar dinan kawai masu yaɗin mustaqiman za a iya ce maka ma za ka zo da bid'a amma idan misali ka zo ne saboda buƙatuwanka zuwa ga addu'an da kwaɗayinka saboda addu'o'i ai dama ta halatta maka al'adiyya al-mutlaqa addu'o'i saka ku ba dole sai ka to in ka zo kuma a saki addu'an da zaka yi ka dinga ba addu'a da suke ma'aturai wannan babu laifi haka idan ka shi ka zo da wannan addu'a na maraici na safiya ka tana da wata ka ƙara ka tana da wata ka ƙara ka tana da wata ka ƙara illa ma sha Allah zai ya ka iya zuwa su ma da duka ai illa ma sha Allah a matsayin cewa kai kai ne dan bukatun wanka to na babu lifi in aka yaka wannan babu lifi an fahimta saboda dama a wajen sallah ne sannan kuma dama bigiran bigire ne na al'adiyya al-mutlaqa sakakun addu'o'i kana da dama ka kawo addu'o'in ka baki daya addu'o'i da yawa kana da dama bayan ka zo da addu'a ba surat ka zo da wanda ba ba turai ba ya ubangiji ina fada wasu 'yan matsaloli da safiyan nan zan je in gama in ga wani sayin in takarda na ya wani jika ka sa abu ai halta kai in ya halta kai to ya halta kuma kawo ma abu dai kuma an fahimci maganar tawa ko amma kar ka kawo su sukutum a wajen cewa sunna ce ka bar su ajiye haka kamar da zaka zo da alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim haka ajiye rangen su haka to wani ba haka abin yake ba an fahimci bambancin ko yawa wannan kuma za mu dinga za mu dinga kokari ina tafiya da yanayin asalid muna faɗan da kuma yadda suka zo a hadisin shi ya yi ba illa albani ya mana ba shi albani kaga a sifar tashin nabi a matani ya yi sai a kasa kuma sai ga maka ga yanda aka yi ga yanda aka yi tuki zuwa ga wannan natijar shi kuma alƙabani bai kawo mana ya aka yi tuki zuwa ga natijar cewa wannan addu'a ana yin ta da safiya ba mu kuma za mu zan kudi muna kawo isnadi a sai mu haɗa guda biyu wannan za ta ba mu dama yayin da aka samu wani waje da za a yi mishi takun baya ko a masa shi ba. da za mu tashi a cikin alkaba'ir وقال من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به اي سمعني صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى ورايا رايا الله به wannan sama'a duk wanda ya akwai masu cewa duk wanda ya je ya ji yadda aibin mutane Allah ta'ala shi man tashan kiyama zai zai je da aibin sa amma wannan fasara fasara ne ba'id wannan ana magana a suma'a ne man sama'a duk wanda yayi wani aiki na alkhairi saboda labarin sa ya ji yadda mutane labarin sa ya kara da mutane baki da jiyarwa wannan shine as-suma'a to ubangiji shi ma zai yadda aikin sa daga baya kuma sai ce aikin nashi ba yayi dan Allah bane ba zai karba ba an fahimci bambanta kuma kaga wannan fasara tana dacewa da fasaran da yasa azab ya kawo wannan hadisin hadisin ya kawo shi saboda riya ko kuma sai ce wa man ra'a ra'a Allah wanda kuma yayi abu da ya nuna mutane su gani to Allah ta'ala shi ma zai nuna shi daga baya kuma sai ya bata aikin aikin kuma ba zai karbo ba wani hadisi ne da ya zo hadisin jindub da kuma hadisin ibn abbas yana cikin asahihai ne وقال وعن ابي هريره كما يزو وجن ابو هريره daga abu huraira annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon sallallahu alaihi ya ce rubba sa'imin so da dama ana samu mai azumi laisa lahu min sawmihi illa al-ju' ba da komai yana da azumin sai yunwa kawai wal abshi da kishin ruwa wal abshi wa rubba qa'imin to da dama ana samu mai qiyamul layli laisa lahu min qiyamihi illa sahar ba shi da wani zaran qiyamul layli sai sai wato wato hana idan sa bacci da yi kaga dai qiyamul layli ai a ɗabi'an ce bai kamata ya qiyamul layli ba qiyamul daga shi sai a daddare sai shi a ɗakin sa da amma wata kila yayi ne saboda dai ya je wa mutane in je ana salan dare to ga mun muna tahajjudi muke yi muna tahajjudi ga shi ma mun fito daga daga muzalifa yanzu ga shi muna tattaki aikin haji to kaga ka ga duk ka nuna lalanka a waya da an lada a waya ko kuma yanda yanda yanzu gwaraya muke yi kana cikin kafin qur'ani an je an saka masallaci ka dage ka in ma ranar ba a kawo mai kyamara ba yaron mai dauka bai zo baka ta kunci ka ce ni ni kai da daukan da ba za ka yi ba za ka zo ka dauke ni ba to shi kenan in ka yi dan wannan ne ladan kana can in kuma wato yanayin waje ne ya sanya dai ana dauka wurin kai abin da dame ka ba kai yake zuciyanka nan kuma ba za a ce kana da riya ba amma dai abu akwai hadari ka dage ka ce wani zaka zaka yi limanci mutane da ka ta ina sai mutane suna suna abin nan su shi masallacin harami ba ya zama masallaci da ko ina ana dauka ba ko ina dauka ake yi amma kaka dage ka ce sai sai sai ya dauke ka yayin da kake karatu mu ba hankali abubuwan da fa ba su da sauki ba su da sauki ya'ani yana nufin annahu idan lam takun salatu was-sawmu liwajhi illah idan sallah an yi sallah ko azumi ba dan ba dan wato ba dan fuskar ubangiji ba wala tawaba lahu babu lada tashi mu tashi kamar ruya mu tashi kamar ruya kashi na kawo maganar shek min bas amma dai kawai za ku iya dubawa ba da abuwa za ku iya dubawa sai wani ne kuma ne ne ya rage mana ta'alimin ta'allim ko kai in ki tashi ko na ga lokacin ya ya tafi guda biyan nan su kadai suka rage ko to mu yi mu faka su ma mu dan tattaba abin da aka samu an samu yau ya ku zo da rubutukan ku yau an ba mal ma bai zo da wuri ba to na za mu tashi ya ta'alimu ta'alim na azzaruji ya yi magana cewa dalilin da yasa ya kamata a rinka fara abubuwa da laraba muka ce wannan hadisin bai tabbata ba kawai hadisi ne wanda ba ba shi kuma ma akwai ma hadisi ma da ya zo kuma ba muqabilin haka cewa ranar laraba shi umar rana ce to kaga kaga ta hade ko dai ko dai duk kai amfani da daya ko kuma daya ya kwance daya ko kuma ba da ya zaka yi kai wani zama da dibbe tabbata ba ko da azubu da su ko da azubu da su ba su tabbata ba duka na sai ce hada li'anna yawm al-arbi'a yawm khuliqa fihi an-nur saboda ranar da aka halicci haske wa huwa yawm nahsin fi haqqi al-kufari kuma rana ce da kabu nake tamfa ta matsayin rana ne shi umar rana a wajen su sai ya kunu mubarakan lil sai zama mai albarka daga buburai yana yaro da shi ta fuskar nafsi ta fuskar kiyasi fuskar nafsi shi ne cewa da yawma khulaqa fihi an-nur wasu akwai hadisi da ya zo a wannan babu hadisin hadisin turba ya fi sai muslim wannan hadisi wannan hadisi cewa Allah ta'ala ya halicci kasa ranar kaza kaza ranar kaza sai ya faɗi cewa ya halicci haske ranar laraba da shi kashi wannan hadisin akwai magana wajen malamai kan ingancinsa hadisin yana cin sai muslim ya aka yi ne bugurin ba ne shi ga shi ingancin hadisi yana akwai magana ba da bai inda ya ce sai musulmi da sun hadisai da aka ja in ja da imamu sun cewa dan me zai kawo na hadisi imamu bukhari da wasu daga cikin malamai suna ganin hadisi ne wanda yake abu hurairah ya faɗa hadisi amma magana da yaji sawa daga abul abba ba daga manzo Allah ba suna cewa kuma ya ba sa'a kuma qur'ani qur'ani ya faɗa cewa an halici sammai da kasai a kwana shida ne shi kuma a hadisin yadda ya kawo ya ɗasa abu wannan jeren giyar kwanakin ibn taymiya daga cikin wanda yake ganin hadisin bai tabbata ba al-bukhari da sauran malamai suna ganin hadisin turba hadisi ne bai tabbata ba to amma imam muslim kamar shi yana ganin ya tabbata kuma sai sai malamai sai watan bar ayi imam muslim shi albani yana ganin tabbatan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim dai akwai sabani to wannan shine abin da shi malam yake faɗa cewa bi anna yawmal arbi'a yawmun khulaqa fihi an-nur wa huwa yawmun ahsin cewa kuma saboda kaza ya zama ranar da kafin suka canfa da haka mu ma sai mu wannan wannan kaga ana kiran shi bid'a ta fuskar muqabala al-ibtida'u fi dini min jihati مقابل عمل الكفار وعمل العساة yan shi'a suna bakin cikin ranar da aka waƙi aka karbala kwanan da zasu kwanan wannan buhara da kama sarki yi su kuma da su ba suka ce to bu kawo wata bid'a da ake karbala ce wannan sai a kawo bid'a bid'a da su bawa bid'a ta ciki wannan shine bid'a ta fuskar muqabala zaka ji ibn taymiya na magana shi a cikin a cikin hadis sunna annabawiyya kuma ibn ibn jawzi shi ma al-safafa biya yau nan bayana to wannan shi abin da ya kawo na kiyasin wannan kiyasi ne kiyasin fasid dan kafin yana wani abu mu ga mu ci sai mu je mu mu je mu saka musu suna yin wasu bid'a bid'an su na na na na na na na wato na bikin haihuwa annabi isa muka su ji kawo bid'a su ba bid'a ta haihuwa annabi wannan bid'a ce ta fuskar muqabala to dan sun ce sun canfa cewa ranar laraba mu na rana ce shi umar rana ce a gansu mu kuma bari mu fara ayi a ranar laraba ne na ranar alkhairi ga mummunai wannan kaga bid'a ce kun fahimci da yin maganar bid'a ce ta fuskar muqabala wannan abin da ya kawo shi ta'alilin da yayi ta'alilin ne da ya gina shi akan asali wanda ke kare kasashen asali to da abin da kuma aka gina shi ala aslin kalil la budda ay tafarra'a minhu ta'lil alil dole a sami ta'lili wanda yake shi ma kasan shi wa amma qadar sabqi fil ibtida amma gwargwadon da zai daga zai yi maka kansa gwargwado da kanshi a lokacin da zai na neman karatunsa abin da zai je neman karatu wato lizayi na neman karatunsa فقد كان ابو حنيفه يحكي عن شيخ القاضي امام عمر ابن الامام ابي بكر الزرمزي رحمه رحمه الله تعالى haka ya kawo alaku na ji amma dai faƙar kana abu hanifa rahimahullahu haka ya zo ina ganin kama ya haƙi ne wannan al'imam umar ibn al'imam abubakar al-zarmuji rahimahullahu ta'ala annahu qala ya ce qala masayikuna malaman musu ce rahimahumullahu ta'ala dan kace dan zai fara magana Abu Hanifa ne sai kuma kawo wani malami da nake ganin kamar ya zo bayan Abu Hanifa sai kaga ba zai iya zama Abu Hanifa shike kayan magana su ba kun fahimci magana ko eh amma ta zan duba sauran nuska in gani in ga wata kila ko an sami kangaro kan baya aura shi wani malami yace qala masayikuna malaman rahimahullahu Allah ta'ala ya kasu sun ce yambaghi an yakuna qadaru sabaqi lil mubtadi ya kamata wanda ya zo farkon zuwa makarantarsa ya zama gwargwadon da zai dogara da shi ya dan kasu da shi kadara ma yumkinu dabquhu gwargwadon abin da zai iya haddacewa bil i'ada ta fuskan iya maimaita marataini so biyu da rufin a hankali zai iya haddacewa waya zai da kullum yamin kalimatan sai ya kara kowace rana ya kara wata yar kalma guda daya hatta inna huwa in tsala sabqu ta yanda dai ko da za a samu shi abin katin nasa katin nasa yayi tsawo wakasura yayi yawa yumkin banko bil i'ada maratan zai iya maimaita shi sau biyu biyu haka yake to duka ba da shi a haka waya zai tarifqi da rifqi wa tadriji kuma wato ya kara ta fuska ya duka bin abun a sannu a sannu a hankali da ka karawa ba yana karawa da yawa ba kai kara kamar yadda ake rubutowa wasu daga cikin malamai musamman suna cewa man talaba ilma jumla da haba anhu jumla duk wanda ya nemi ilimi baki daya ya mishi diman karamba kace ya dauka shi baki dayansa to zai fita ko baki ɗaya da fahimci komi ba yawa fa inna mai talabul ilm ala mar al-ayyam wal layali bitadarruj ana neman ilimi ne a hankali a hankali wato shi neman ilimi kamar kullum ina kamanta shi da kamar wato famfo famfo da yake is is is to ina is is din nan kana ka saniya kan ka je ka yi ni ka dawo za ga ya cika to shaka ilimi yake in kana samu a hankali is is din nan to haka zai yawa amma idan kana samun sa baki ɗaya kana ɗiban sa to an ba zai ba zai kan maka ba amma dai nan da yake faɗa wai ka dauki yanayin da zaka haddace wannan ya danganta da yanayin himman mutum da kuma yanayin lokacin sa wannan al-insanu ala nafsihi basira amma idan qala sabqu fil ibtida idan shi abin katin nasa ya zama yayi tsawo tun a farko wa ihtaja ila al-i'ada a ashara marratin yace ya kuma buƙaci wajen maimaitawa yin shi kamar so goma maimaita kamar so goma wa huwa fil intihai aiban yakunu kadhalika to shi ma yayin da zai ƙara karatun nasa to ya- to shi ma haka zai zama ya zama kamar so goma li'annahu ya'tadu dhalika wa la yatruku tilka al'ada illa bi jawdin kathir ya ya karatun nashi yayi tsawo kuma yana buƙatar sai ya maimaita ashara marratin so goma وهو في الانتهاء ايضا يكون كذلك to kuma haka baya lokacin da zai tike katin nasa zai gama katin nasa zai zama wato yayi yawa kuma sai ya- wajen maimaita katin kuma maimaitin nashi zai yawa kuma ta magana sa maimaitin zai yawa annahu ya'tadu zalika saboda ya riga ya sabu akan haka wala yatruku tilka al'ada illa bi judin katirin kuma ba zai iya bar wannan al'adan ba sai da ko- yayi namijin kokari kuma kaga takrarin zai masa wahala wa kana qila kuma an ce as-sabqu harfun ka sanya kishin karatunka harafi wa takraru alfu amma maimaita shi zama sau dubu wannan abun gane maganarsa yawwa wa yanda bai an yartadi a bishan ya kamata ya fara da wani abu da abin da zai zama ya kunu akraba ila fahimi zai zama ya fi kusa daga fahimtarsa ya fara da abin da ke mai sauki kafin mai wahala wannan shine ya fara daga- daga simple zuwa complex kai ya fara daga complex zuwa simple wannan ba daidai ne ba a ilimi sai mu tashi wa kana shaykhul imamu Eh, wannan wannan sai in duba wannan fakar kana abu hanifa nan da ya faɗa mu ji me ya asalin lafazin ya ce sai tafkiyatul muta'allimi na malam muhammad sani umar Ah, yanzu wannan littafin shekara shi biyu kenan a yan shekara biyu na littafin yanzu a tun kan tuwon ya fito da shi shi dai to wani tafi nake magana ba wai ba san kan ko ne ina ya gajan tun tun tun wannan sha'anin rayuwa yadda take da zan tashi sittin da uku a tawabu ko mun shiga a tawabu fi siyar ulama islam yadda malamai magabata suke da tawalu سير علماء سلف هذا سير علماء سلف هذه الأمة wanda ya bi tarihin magabata malamai na magabata na wani al'umma zai samu a cikin tarihin su mali'atun cike cike tarihin su yake bi suwarin da wasurori mutanawi'a mabambanta tadullu ala azimi tawadu'ihim wanda yake nuna girman tawalu'un su la siyama fi babil ilmi musamman babin ilimi wal i'tiraf bi fadl al-akharin wa tamayyuzihim da kuma yadda suke wato yadda da falalan wasunsu a kansu wane ya fi ni ilimi sai su ce ku tambaye wane wane ya fi ni ilimi da kuma yadda wane ya zama ya yi tintinkau ya fita zarra in ka in sun kwatanta da su da min amsar shi zalika misalin haka da zamu kawo kaulu muawiya fadin muawiya bin abi sulaim li ubada ibn sami daga ubada ibn sami radiyallahu anhu ma wa qad i'taraba alayhi ubada wa huwa yakhdubu ala al-minbar ubada ibn sami muawiya yayi wani hudu ba a minbari sai ya zo da wani abin da bai yarda da shi ba sai mishi itirazu ya mishi musu yace dan me zai kawo wannan sai yace iqtadisu ilma min ubada to in za ku nemi ilimi ku je ku nema wajen ubada fa huwa afqahu minni ya fi ni fikihu ya fi ni fahimta kaga shi shugaba ne muawiya a lokacin amma saboda yana ganin ga wani wanda ya riga shi musulunta ya fi shi zama malami sai ce waje ku nema ilimi a wajensa isnadin wannan a ciki akwai dan rauni tare da shi ambatan zai zo gaba kamar da Mariya faɗa an bar shi zo gaba ba ta ta wannan isnadin a can ma a'zama hadha tawadu me ya kai wannan girman tawalu wani iz'an li haqqi da kuma yanda sallama ma gaskiya wal i'tirafu bil fadl da kuma yadda da falalan wani akan ka wa da'wata ila ila istifada mimma inda al akharin da kuma yanda kai yake mutum yake kira zuwa a ji a amfana ilimin wani ka zo kana neman ilimin wani ilimin wani ilimi wanda ka san kai baka yi mubarakan shi ba sai ka ce a je wurin malam wani shi ya fi kan baraka da wannan ilimin wannan kaga wannan wannan tawalu ne kuma wato ka yi abin da ya fi cancanta mahama kan da ikhtilafu ma'ahum biyan da ku ake da sabani za ka samu magabatan da namu suna da wannan abin a wajen su sai ka je wurin malam wani kai karatu wa hada ibrahim bin yazid an-nakhai da ibrahim bin yazid an-nakhai al-kufi ya rasu 95 bayan hijira ya rasu ana bukatar ilimin sa ina tsammanin ma bai wuce ka arba'in ba sai da ya rasu yana matashi sosai al-imam al-hafiz babban malami shakundum faqihul iraq babban malamin malamin iraki wanda bayan Abdullahi Abdullahi da sun shuɗe babu wani malami a iraki irinsa babu malami a iraki irinsa bayan ba shi kuma sai aka samu hamad ibn abi sama al-ash'ari bayan ba shi kuma aka samu abu hanifa wannan ita ce silsilar malaman fuqaha al-kufa wa ahadul alam ɗaya daga cikin manyan malamai ma a sa'ati da'irata ilmi duk da fadin farfajin iliminsa da'irar iliminsa wa rusukhi fiqhi da kuma wato kafewa da zurfin fiqhunsa wa kaunihi muftiyan bil kufa da kasancewarsa mai shine bada fatawa a kufa fi ayami a zamanin sa yaqulu maimun ibn abi hamza maimun ibn abi hamza ya ce qala li ibrahim an-naqai ibrahim an-naqai ya ce laqad takallamtu wa law wajadtu budda ma takallamtu ita wallahi kaga ina bada fatawa amma da na samu dama in ji bada fatawa ba zan bada ba fatawan nan ba kuma ko a hadisi wato an tsenin ibrahim an-naqai ana ana ana garin wannan wannan kwarai da gaske hadisan su za ka gani ɗaya bayan ɗaya ne haka ba su da yawa haka bai yawa da su yawa haka cancan ba duk da yara hadisan kuma wa inna zamanan akunu fi yace wa inna zamanan akunu fihi faqihan kufa la zamanu su'i to duk zaman da za a zama an rasa malami sai ni in zama malamin kasan kufa baki daya wanda kuma shi a lokacin shi ne malamin kasan kufa baki daya shi kaga zamani mummunan zamani zamanin akwai jahilai kenan ba malami sai ni kun shakka ba kun tawali'u ne ibrahimul laqa'i lokacin da ya rasu malamai sun ittifaki akan cewa ya mutu ana bukatar ilimin sa ya mutu yana mata shi shiga 40 to kaga a wannan lalle zai zama tawadu a wajen wa hada qibatu fi tawadu wannan killa ce kolalwa ne wajen tawadu wani hayata kuma matuƙa ce magana cikewa ce fi hablin nafsi wajen yin tawadu da kuma tauye rai baki da ga cewa kai ba kowa kowa ne ba wa adam ya rubuta zati da kuma ganin fifikon kai shi da rubuta dace ta matsaya nan shu'uba shu'uba matsaya kan shu'uba shu'uba min hajjaj ta ƙungar yadda malamai suke amma yanzu ka babu tawalu'u babu tawalu'u wani kawai akwai wani ba za ka gani yana yi maka a cikin malamai masu wa'azi yana yin an yi tawariya tsakanin shi da malam wani inda kana zuwa wurin malam wani ba za ka je wurin malam wani in ka zuwa waje na za ka je wurin malam wani ba in kuma ka zo wuri na kuma za ka je wurin malam wani in ka je wajen shi kuma za ka zo wuri na ba saboda kada yawa ta hada su duk da kuma ya san cewa akwai wannan malamin akwai abin da zai iya fa'idantar da shi wanda shi kai za ka iya fa'idantar da shi ba kaga wannan himma ce na wato san zuciya himma ce ta san zuciya kai tsaba san zuciya karan cewa waɗannan matasan na suna buƙatar ilimin malam wani kuma ka hana saboda wani adawa shakhsiya tsakanin saboda wata adawa ku duba ku ga Imam Ahmad Imam Ahmad barakallahu fi Imam Ahmad ya yi rigima da da kashin al'amari da abokansa aminansa da ya hayi bin Ma'in da Ali bin Abdullah al-Madini ba wai rigima rigima ta rigima ce ta addini Imam Ahmad ce musu yayi ku jagorori ne malamai lokacin da aka zo ana rigimar halkul qur'an in sauran mutane sun amsa sun saboda su kare wuyansu ku ku amsa a kashe kun ya fi alheri to ku malamai ne suka ce mu ba za mu iya ba ai dai zaka iya kaje kai a harkar nan mu ba za mu iya ba suka ji amsawa imamu ahmad wasu daga cikin su ya yi musu magana gabaki da ya dauke musu ta amma wallahi mu ga cewa kuma ƴaƴan shi sun ki zuwa wannan neman ilimi ba salihu su abdullahi sun tafi wurin wa'annan neman ilimi amma imamu abu ya ci gaba da sakin magana a kansu ya cewa ya cewa abin da suka yi basu kyauta ba kaza kaza kaza kaza a lokaci in akan mutum bai shi kan wani kan wani kan wanda ka sa ba yace ba lokacin fitina ba ya ba ba ya amsa ba ba ya ki amsawa ba wato ina zargin sa to ba daidai bane kana ana adawa da wani malami ina ganin za ku iya amfana da malam wani kawai kawai ina jin wani takaici wajen kun je wajen sa dan ne ka'ida kamata ya kowa ya kace da abin da iya ba amma yanzu abin ba shi yiwa dole an tara an yi madda a waje daya a wannan ba shi ne ba yi kuma a samu wannan malam shi gwani na qur'ani ko a ce ku je wurin shi koya ba dan me za ku je wurin shi koya ba to da dama yanzu malamai a kasan nan ana da matsala ta su sun bar faɗa malaman su cewa malama ne yana da matsala a wajen kaza dan haka ku bi shi a hankali kungiya ce kura ce kada je zagabon fuka ba shi yana da matsala yana karal a manhaji yana kar al'aqida ba ikhwani ne ba sauransu kar ku saurare shi alhali duk kasan ku baki da kuna bukatar ilimin wannan malama kaga kaga ya fice dalibai shi kuma ba zai je ya koya musu irin abin da wancan malamin ke koya mutane ba a in akalla in ka ce kai sauran ilimin fiqh da aqida da waye duk ka sani ko bangaren shi wasu abubuwan da shi ya sani kuma ka ce har ta mai albaji zai su amfana da shi kamar da muka faɗa jiya za a ga wasu daga cikin wasu wasu ha abokan mu ne za a ga sun je sun suna ganin za su sake sauraron sun bidan su shi al'ummar ba saboda mai saboda mai kwano ya riga ya ɓace shi ya ce ma ko sunna kungiya bai taɓa yi ba balle ma sunna sunna sunna wannan wanda ake ba ta kungiya ba ba ikhwani ne ya kusa ki baki kansu ba Ahmad al-Umar sannan kuma su ba suna su ba Bashir da su ba Bashir suna shi ma Bashir in kana magana da shi zaka ji magana da mai taushi da tattaku tare da shi sabani tare da haka dai alhaqu haqu an yuqal ɗaliban su sun haramta maka su amfana da waɗannan malaman to suna ganin wai su sun saba su a bangaren akida wai kasu wai kasu fitar da su sabakon kwanan ta kanku wani wawa jin ilimi wanda kuke bukata in ma da an kadara cewa abin da kuke fada da rubi da an sallama muku balle kuma wasu abubuwan da ba sallama muku ba mu wasu abubuwan da kuke fada da ba sallama muku ba dan babu wani wanda zai zo ya zauna haka ne shekara da shekaru ya shekara arba'in balle hamsin yana karantarwa ka ce ba a same shi da wani kabuwa ba likulli jawabin kabuwa kowane ingilman lokaci sai ka same shi da wani da tuntuɓe wani lokaci ya samu wani wuri da ya samu tuntuɓe ko a ƙida ko a aiki dole a samu haka duk waɗannan malaman namu dukkan su in aka je abu anifa aka fara gaya maka kurakuransa mukhalafatinsa za ka yi mamaki musamman shi haka imam malik shi ma yana da shi haka sauran malamai sai haka waɗannan abubuwan ba kai ɗaya ne ba bil jumla idan malami ya saba iraji ce da kai akan aqida da manhaji na ahlus sunna salafiyya to ne ya isa ya isa a karka zo kana wani tahdidi akan sa cancan kuskuren da ko kuskuren ka fada a san kuskuren ya isa ta ba yanzu kun zo kuce ka ka ka zo zai saurare su ko ba ku yi hadisin ba ya ku yi za a yi za mu zo ne kuma mu mutu da jahilci ne ba mu yi wannan ba wasu abubuwa ko da kuke faɗa kuma wani abu wasu abubuwa ne wanda yake lil ijtihadi fihi habbu min an-nazar sai haka ba daidai ne ba to su ma kuma al'anan haka haka da za gani tsakanin malam wanda malam wanda ba a shiri malam wanda anan ka sanu ba malam wanda malam wanda ba a shiri da aka kasa yin har malam wani ayar a cika zuwa da mai sun bani sai fara tsaddaure maka haka babu dalili babu da kuna zuwa nan kuma ba za ku je wurin wani ba babu dalili ko da ko kadan ba za ka ayyuba sikhtiyani yana cewa ba za ka san kuskuren malamin ka ba sai ka sai ka yi kuɗa da wani sa ba kuma zaka san kuma cewa malamin ka ashe bincike yake sosai yana katu ba sai ka huda da wani sa a a a ba da wani to ashe dai ba laifi ana fa fafatawa ba za ka sani sai ka yi wannan hata ta ji an tsaye rahu sai ka zuwa da wani sa to kuma har ta ma mun da suke zuwa suna da kan matsalolin ta fuskar akida akwai da kuma da ka iya fito da kai huda da su saboda ilimin suke da shi yanzu kamar shekarun baya shekarun baya kusan duk kasu duk wani yan ɗari kake to in ka ce ko dai ka ce za ka zauna da jahilcin ka a yi irin ta izanen farko a ce a ce yankan ba za a ce yankan wani ba waye waye da sauran a tarjima kan wani zafin kan banza ita kada bale bale kariya ko kuma ka je ka nemi ilimin ka hakuri a haka sai ka je ka nemi ilimi za ka je malamai ba ba wai kai ɗaya ne ba baki ɗaya suka hana neman ilimi wajen ɗan bid'a akwai lokacin da ake neman ilimi wajen ɗan bid'a sai dai idan akwai za ka iya wadatuwa ga barin bid'a shi kenan sai ka je ka nema a wani waje amma su kata da nan da kuke ana magana duk an ji ana mai ilimi wajen su su Ja'far ibn Sulaiman al-Bubai kuma ba ba ta dan samu dan tasiri ne ga ɗaliban nan su ana samu wani Ja'far ibn Sulaiman al-Bubai shi ya shi ya dan saba Abu Bakar Sanali bid'an tashayyuhi shi an ci kamar ga malamai ba su bashi duka ba ba su bashi ba sai ko abu a hankali wannan harka ne neman ilimi ba kaifi ɗaya ne ba ya danganta wanda aka ana iya wadatuwa sai a an kuma san shi kuma ra'a sai mirin usul mirin usul mubtadi'a sai a kyale shi amma wanda ake ganin cewa a ilimin salama fara minhu dole a je a nema ilimin to sai a je a nema in za a iya tantancewa tantance in kuma a tantancewa ba to sai a nema Allah ta'ala salama har zuwa wani lokaci daga baya Allah ta'ala ya nuna muku kuma yanzu duk malaman mu wanda suka katu har mu wa farko katun mu farko duk ba an tashi ne akan su sujudin layi da kake faɗa ba wannan cajin wannan cajin dole a yi jafan da makanta a wasu al'amari da akwai wannan wanda ba ce ma bai ba san bai ba yi da wannan ba to shi ma ƙarya ke sai dai ba kafin yi ba sai dai yaro na ƙarbi yanzu yanzu yake sai da kashe littafin salafin baki da littafin da ake kawo mana duk daga masanne daga ina daga ina daga ina daga ina za a kawo wasu littafai wanda ka kasa in ka karanta wanda ba suna bace ba suna bace za ga duk wannan shi ya jawo da yan uwa musulmai da waye duk sun an wannan abubuwan sai ya kawo mana shi'a daga baya zafin kan da ake ta karantawa wanda ba sunan ba amma daga baya kuma da yake akwai ikhlasi Allah ta'ala bai bar mu ba Allah baya barin al'umma kan wani bata kan wata bata sai ya kawo su mafita Allah ya kawo da mafita daga baya saboda ka abubuwan ku bi shi a hankali kar ku ku zama masu masu laushi masu laushin ɗabi'a rifqan bi ahli sunna ahli sunna inji inji inji malam Abdul Musul Abbad Abdul Musul Abbad yana yi ma ahli sunna wato nasiha yace ku sauki ku sauka ka zama masu laushin hali tsakaninku da juna amma ba tsakanin ku da juna babu babu mutunci ba kawai tsakanin malama da malama ne kamar ya ci ransa in an ba shi na masa kamar zai ce cin ɗacin rai malam kuma ɗalibin sa in ya zo yana ko da comment section ya zo wucewa ko ya zo ya ji kana jin shi za ka ji kawai a malam wani muka je na ji ba a ni wallahi ba za da shi yanzu na nunan ma muna ɗan sauƙi can kan nan wani daban tana nan sosai a ta wannan kuma magana ce da tsawo wani ku ai shi yana tare da su a abubuwa akwai abubuwa da ku a yan kano akwai kulakulai sosai amma yau da gobe za a gyara wasu abubuwa da za a gyara wasu abubuwa wani lokaci akwai raunin karanta aƙida yanzu ku nan kano kun fi damuwa da ikhtisas expert kawai mutum ya zama specialist a bangare kaza shi bangaren qur'ani ne kawai iya sai kuma ya karanta aƙida da waye da asalin ilimin addini sai zama shaka sha kuma wasu bangarorin yana magana za ka ji kamar ma karbin ɗalibi to kuma wannan shi na hukumar sun samu kowane abu saboda kowa ya zama ya da ido kan komi komi ya zama ya san me yake yi to kuma daga nan nan gaba ba da ba ba ba laifi ya zama yana da ihtisasi a wasu wurare wani babu laifi amma ba ka zama baka san addinin kamar baki da sai da qur'ani zalla kamar dan kala kato zalla kai sai da kiyar kadin qur'ani amma ka ce kai ba ruwanka da sunna ba ruwanka da shari'a ba ruwanka da fiqh ba ruwanka da aqida ba ruwanka da tauhidi za ka je ka dinga yin bid'a ba sani ba kuma duk jama'a sun san ka igina wanda kana kana kana barin gemu an ala malam ustazi ne kuma jahili yayin kwarai abin da ke faruwa kenan da yawa nan kan zaka abin da ke faruwa kenan ba su ka taqida ya ce kuma malam Musa ba shi yake kashin da zamu yi dole sa aqida ba kuma na na bi shawara sa dan ba zai ce mutane sun yi rauni a nan garin akan aqida to insha Allah sai mu dakata anan abin da muka da Allah ba mu lada abin da kusa Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya alfatin bil khairi Allah ta'ala tunka yau dukkan sharri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين